أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
dukan yabo da kirari sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan marice na juma'a sha bakwai ga watan zulhijja a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan shida a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka na masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano mun haɗu kamar yadda sanarwa ta gabata don gudanar da lacca ta goron sallah bisa ga munasaba ta wannan idi na babbar sallah da aka gudanar da fatan Allah madaukakin sarki ya sa dukkan ibadunmu da muka gudanar su zamo karbabu alhazanmu da suka je aikin haji Allah ya karba musu kuma yadda suka je lafiya Allah ya dawo mana da su gida lafiya kamar yadda sanarwa ta gabata matashiyar tattaunawar mu ko taken laccata mu shine ka'idojin haɗin kai akwai malamai da suke tare da ni wanda su za su gabatar ni kawai mai kulan musu da lokaci ne malami na farko kamar yadda ake gani a gefe na shine malam kakisu ibrahim ramadan an gane ko wato malamin nan dan gwagwarmaya musamman dangane da abin da ya shafi bidiyo'i dangane da abin da ɗarikun sufaye suke ciki shi ga nauni ya fi jiyau an gane ko domin in za ka kirga gidaje na ɗariƙa a kano to in baka sa gidan su malam kaki su a na biyu ba ba zai je na uku ba wannan in an masa haram ba da baba kere ba a ba shi lamba ta ɗaya ba kenan da ka ubangiji ya ce wala yunabbi uka mislu kabir yawancin littattafan sufaye mu siya muke yi amma shi kwa gada yayi gadan gado ne da haka in ka ce mu ta haye ne to shi malam ta ji su dan inna kullum fi hali malami na biyu shine malam Anas Idris to ba sai na ce komai ba malam Anas Idris kamar yadda aka sani yanzu daga faɗar sunansa na san hantar cikin wasu shehunnai ta motsa tare daga dukkanin tare da dukkanin girmamawa an tambayi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya kana yaro amma kake gogayya da manya sai ce in kana ma taquluna fa bi lisanin saqulin wa qalbin aqul in abin da kuke faɗa ɗin ma haka ne to abu guda biyu ne yasa na kai haka harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya mai yawan haddacewa mana yaro yakan zamo babba idan ya kula da waɗannan abubuwa nasa guda biyu musamman a fagen ilimi ya zama yana da tambaya akan duk abin da ya shige masa duhu domin Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun sannan kuma ya zamo yana da kiyayewa yasa manya sahabbai ɗan badar suka yi kishin zaman sayyidina abdullahi ɗan abbas tare da su a majalisar sayyidina umar umar ɗan khattab ya ce da su ku kiyayi wannan yaro za ku fatal kahuli lahu lisanun sa'ulun wa qalbun aqul wannan yaro da kuke gani mataki ne yaro da ilimi abokin tafiyar manya ba wai yaro da kuɗi abokin tafiyar manya ba a yaro da ilimi abokin tafiyar manya da kamala anas muna fata Allah ya kara masa albarka wanda ya dukufa wajen bincike ba wai don kurewa ba ko don kurtarwa ba a sai don zakulo gaskiya a santa a hakikaninta musamman a cikin littattafan sufanci musamman abin da ya shafi ɗariƙar tijjaniya malami na uku wanda zai biyo bayana shine malami kuma ɗan kasuwa malam abdulmalik muhammad limamin masallacin khadija bintu kuwaili sannan kuma ga wani malamin can ya ɗan tsaya a wani lungu ya yi wani sumane da kwantan ɓauna shi ne dodon 'yan kala kato mala abubakar mazan kwarai wanda duk wanda suke bibiyar social media a yan kwanakin nan kai ka ce shi bai tafi hutun sallah ba domin titibiri ya ɗauka ya ɗauka wai ƙyale shi aka yi bai san ku ba haka bane ba a salatul khawfi muke maka waɗansu sun tafi sallah waɗansu suna dako daka ba karo da sunna ba kwantan hanya larabawa suka ce idza ra'aita nuyuban laysi barizatan fala tagunnanna anna al-laysa yabtasim dan kaga zaki ya bude hakora kar ka dauka dariya yake shi zaki baya dariya dan kaji ahlus sunna sun maka shiru a yan kwanakin idi sun shagaltu ne da kabarbari da Allah ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat da kuma wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wannan kawai shine yasa amma ne aka fara wasa farin jirki a gurguje ya uwa a gefe na akwai malam murtala annaisi yana daga cikin malaman da suka sharrafa mu a wannan majalisi wanda shi ma matashi ne dan gwagwarmaya daman kuma haka addini ya gada abdullahi dan abbas yana faɗa kamar yadda imam sufyan ibn uyayna ya rawaito daga gare shi Allah bai taɓa baiwar ilimi ba ga wani sai yana matashi Allah bai taɓa aiko wani annabi ba sai matashi da haka dukkanin mu za ku ga mu matasa ne wanda wannan yana nuna insha Allah za a dade ana yi annabi ibrahim lokacin da ya bayyana ya tayar da shirka hankali sai suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi su suna ganin kushe suka yi ba su san ka daba wa kansu wuka suka yi a ciki ba ai matasa ne ba innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda fata na Allah madaukakin sarki wa dukkanin waɗannan malamai jan gora a gurguje da farko zani matashiya da mabudin kunne da aya cikin suratu ali imran فدن الله مدوكين سركي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون cikin wannan gwagwarmaya da ake ta fama ta faɓa ta juye ta ta ƙarshen zamani wanda manzon Allah ya yi gaskiya ya gaya mana daman wannan rikita rikitar za ta faru a matsayinsa na ƙwararren likita ya gaya mana cuta kuma sai ya gaya mana ne maganinta a hadisin irbad ibn sariya hadisin da imam tirmidhi da waninsa suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yawa sahabbai wa'azi wa'azin ya tayar musu da hankali suka yi ta kuka zukatansu suka raurawa suke ganin kamar ban kwana annabi yake da su sai suka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi fa ausina wannan wa'azin naka kamar wa'azi ne na mai ban kwana yi mana wasiya kana sai annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai girma da daukaka wasan'i wa ta'a ku ji shugabannin ku duk abin da suka gaya muku na umarni ku ji duk abin da suka gaya muku na hani ku ji kuma ku yi musu da'a matukar bai saba wa Allah ba sai maza Allah ce fa innahu man ya'ish minkum ku sani duk wanda ya tsawon rai a cikin ku fa sayartilafan kasira zai ga rikita rikita da yawa kungiyoyi za su yawa kowa da sunan mutumin kirki kowa da sunan addini to amma ba faɗar ba aikin ba girin-girin ba sai mai da manzo Allah ya faɗi wannan matsala ta rarrabuwa kan al'umma a ƙarshen zamani ai cuta ce ko to sai faɗi maganin ta sai ce to fa alaikum bi sunnati idan kun kai irin wannan zamani to lallai ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin kuma ku yi riko da sunnar halifofi na shiryayyu almahadiyina min ba'di su za su ci gaba da shiryar da mutane bayan na bar duniya ardu alaiha bin nawajis ku yi riko kankan da ita sunnar tawa riko da fika irin rukon da kare yake wa nama ko dabba mai farauta take wa nama in ta kama in ka ce za ka kwace sai dai ka cire da haƙorin to sai manzo Allah ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur kuma a hirdin ku da bin karar kagaggun al'amura da sunan addini duk wani abu da za a zo a ce maka addini ne ba aya ba hadisi ba maganganun sahabbai a kansa to wannan ƙarya ne dan jabi ne dan cana ne a hirda kai da addini dan cana da haka manzo Allah ya ce fa iyyakum wa muhdathatil umur sai ce fa inna kulla muhdathatin bid'a ku sani duk fararren abu a addini da sunan addini wannan shi ake kira bid'a wa kulla bid'atin balala duk kuma bid'a fata ce komin yawan madiyanta komin girman shehunan da suka tsaya mata Allah ya riga ya yi mata hukunci da haka magana ta kare ka fa'ar rasulu qawla kulli faqih sannan a wata ruwa ya ce wa kulla balalatin finna kuma duk wata kasa a wuta za a sa ta Allah ya kare mu da wuta kowa za ka ga idan ya taso zai kawo wa sunnar annabi hari sai ce ahlus sunna ba sa son haɗin kai masu raba kai ne masu kaza masu kaza to har da yawa daga cikin masu raunin tunani da raunin ilimi suna ɗauka eh kuwa hakan ne amma ƙarya ne yaudara ce damfara ce irin wannan yaudarar da damfarar an daɗe ana wa annabi ita ƙur'ani ya faɗa kowa in ya zo sai ce a haɗa kai yahudawa sun ce da annabi mu haɗa kai ni compromise nasara sun ce haka kafiran maka ma suka ce haka ba irin kayin da ba su yi wa annabi ba za mu tara maka duk dukiya ka zama kafi kowa kuɗi za a yi taron sarauniyar kyau mu zaɓan maka matar da tafi kowace za mu raba ƙasar maka gaba ɗaya mu ba ka rabi amma kai shiru duk wanda yake cewa ahalus sunna ta haɗa kai da shi manufarsa haɗin baki ba haɗin kai ba haɗin baki shine ahalus sunna su daina tona asirin barnar da suke da cutar al'umma kyakkyawan misali shine mutum ne barawo a cikin mutane ɗan yankan aljihu da ka zo cikin mutane sai ka gan shi sai ka cewa mutane jama'a kowa ya kula da aljihunsa yanzu na za ka ga ya tashi hawa faɗa ba ka son zaman lafiya ya ana zaman lafiya za ka ci a kula da aljihu saboda so yake kar ka faɗa ya silala ya sace mutane kuɗi wallahi satar imani ta fi wannan yasa Allah ya ce waddu law takfuru waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a so kuke ku kafirta yadda suka kafirta ku zama daya waddu law tudhinu fayudhinun so suke yi ka sassauto su sassauto su daman ba su da abin fada kai ce da abin fada su ba shari'ar al'umma ce a gaban su ba hidimarsu da budurinsu da bukukuwansu ne a gaban su to kai ko za ka ce Allah ya ce annabi ya ce kaza halal ne kaza haram ne to wannan ba zai musu daɗi ba da haka ya ƴan uwa masu albarka sabanin al'umma al'amari ne muƙaddar Allah ya kaddara shi ba makawa sai an yi shi amma da Allah ya kaddara zai faru kuma ya faɗi ga mafita haka Allah bai bamu cikin duhu ba manzo Allah bai bamu cikin duhu ba ubangiji ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum ba za su gushe ba suna saɓani suna rarraba kawukan junansu sai wanda Allah ya shirya ya ji kai kuma daman ya halicce su ne don ya shirye su kuma don ya ji kansu to kuma maza Allah ya gaya mana to da haka Allah ya gaya mana ka'idar haɗin kai kuma ya gaya wa annabi ka'idar da duk wanda ya neme ka da haɗin kai ga karanta masa ita in ya yarda a tafi a kai in bai yarda ba ka rabu da shi an gane ko to da haka aya ta farko da zan mana mabudin kunne da ita ita ce ayar da na karanta mana a gurguje zan karanta mana maganar al-Imam Ibn Jarir Tabari Abu Ja'far wanda ake masa kirari da Shaykhul Mufassirina sai kuma in karanta mana maganar Abu Abdullahi Al-Qurtubi wanda shi kuma ba malike ne kuma mawallafin littafin Al-Jami' li Hakamil Qur'an shi ma dan mujimi waɗannan malamai magabata suka faɗa game da waɗannan ayoyi kafin aya ta biyu wanda za mu yi matashiya da su na farko imamu abu ja'far ibn jarir tabari da ya kawo ayar wacce ita ce aya ta 64 cikin surat ali imran qul ya ahlal kitabi kace ya kuma abuta littafi yahudi da nasara kenan ta'alau ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawadin bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanin mu da ku ma'ana da kun faɗe ta mu da ku mun zama ɗaya rigima ta tsari mecece kalmar Allah na abu da illallah da mu da ku kowa yadda babu abin bautawa da gaskiya da cancanta saiwa sai Allah wala nushrika bihi shay'a ba za mu hada Allah da kowa ba babu shirka da haka wannan ita ce ka'ida farko ta haɗin kai duk mutumin da yake za ku haɗa kai to ya zama akan me tauhidi akan me gujewa shirka amma ba a haɗa kai akan wani abu ba da wannan ba in ka ce za ka haɗa kai ba akan wannan asasin ba to sunan sa haɗin baki gini ne da tubalin toka shine abin da Allah yake kafirai za ku ga kamar kansa haɗa amma ba kansa haɗa yake bakin su ne a haɗe barawo abokin barawo ne amma fa in an yi satar rigima ake yi ko ba haka ba amma barawo baya tona asirin barawo to wannan shine shine Allah yake ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shakkan za ka gan su kamar san su haɗe amma zukatan su daban-daban to shi kuma Allah so yake zukata su haɗu a waje guda wanda kuma ba abin da zai haɗa zukatan bayi a waje guda sai ne sai tauhidin Allah shine matakin farko shine bulan tubalin farko na ginin haɗin kai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada shashin musriki shashi a matsayin iyayen giji su bar Allah ana mai da shehunnai alloli kuma a ce a haɗa kai wannan ba zai yi ba in haka ne to za a haɗa kai da kiristoci ma da suka ce annabi isa Allah ne na na maryamu Allah ce mala'iku ma Allah ne za a haɗa kai da masu bautar burbura da barbuce ma in dai za a yadda wani yana da matsayin Allah to a ka'idar musulunci babu magana haɗin kai a nan ubangiji yace fa in tawallau idan suka juya baya suka kiyarda da wannan ka'idojin da ka gaya musu fa qulu shahadu bi anna muslimin ku ce to mu dai mun shaida mu musulmai ne ma'ana mu ba za mu yadda da wani haɗin kai ba kuma bayan wannan to shine Abu Ja'far ibn Jarir yace ya'ani bi zalika jalla sana'uhu Allah mai girma da buwaya yana nufi da wannan aya qul ya muhammad li ahli alkitabi wa hum ahli at wal injil yana nufin ya kai wannan annabi ka faɗa ga ma'abuta littafi sune yahudu da nasara ta'alau ay halummu ku taho ila kalimatin sawa'in ya'ani ila kalimati adali zuwa kalma ta adalci ta haɗin kan da babu son zuciya a ciki baina na wa baina kun tsakanin mu da ku wal kalimatu al adalu ita wannan kalmar ita ake nufi da adalci shine an wahida Allah shine mu kadaita Allah fala na abuda na abuda gairahu ba za mu bauta wani ba in ba shi ba wa nabra min kulli ma'budin siwahu kuma mu dukkan wani abun bauta ta waye in ba Allah ba fala nushrika bihi shay'an ba za mu hada shi da kowa ba to sannan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah ibnu jarir yake wala ya dinu ba'duna li ba'din bi ta'a kada waɗansu musulmai da waɗansu ababan bi fi ma amara bihi min ma'afillahi cikin abin da suke umarni na asaba wa Allah shehu ya rinka halatta haram yana haramta halal kuma kana bin sa kuma haka kake kiran musulmin da su ba su yadda wani zai iya halatta ko ya haramta ba sai Allah wai ku zo ka hada kai da kai idan musulmi ne tauhidin da shi bai yadda wani zai halatta ko ya haramta ba sai Allah ya hada kai da wani to yanzu ya yadda wani yana da ikon ya halatta ko ya haramta ne kamar Allah shi yasa yana daga cikin abin da kafirai da kansu za su yi nadama a gobe kiyama a cikin wuta قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ذاك ويؤذنه بالسجود له كما بايا هلتا مسلمين ya haɗa kai da wanda yake girmama wani har yake masa sujjada kama yasjudu li rabbih kamar yadda shi musulmin yake wa ubangiji sujjada fa in tawallau idan suka ce ba su yadda da wannan ka'idar ba ba za su daina shirka ba ya kulu ibnu jarir yace Allah yace fa in a'radu amma da'awtahum ilayhi min al-kalimati sawa'i allati amartuka bi du'a'ihim ilayha falam yujibuka ilayha فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك اشهدوا بأننا مسلمون ذاك دي wannan ita ce ayar da take nuna mana ka'ida da dokar ne hadin kai a gurguje bari ku ji abin da al'imam al-qurtubi shi kuma ya faɗa shi ma dai a ƙarƙashin wannan aya ɗin a gurguje yace abin da Allah madaukakin sarki yake nufi kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum yace fiha salafatu masail salatu masail a ƙarƙashin ita wannan aya akwai mas'aloli guda uku to sai ce asaniya saboda ta farkon tahalil ne kawai na lugha dangane da abin da ayat ta kunsa sai ce qauluhu ta'ala wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ay la nattabi'uhu fi tahlilin illa fi ma halalahu Allah ta'ala sai ce wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam izwa kanti sai ce ma'anahu annahum anzaluha manzilata rabbihim fi qabuli tahrimihim wa tahlilihim lima lam yuharrimuhu Allah wa lam yuhallilhu Allah wa hadha yadullu ala butlan al qawl bil istihali har izwa kanti ma'ana da Allah yace kada mu yadda wani mu ya riki wani a matsayin ubangiji ya rinƙa masa biyayya irin wacce ake wa Allah ya rinƙa masa ƙauna irin wacce ake wa Allah ya rinƙa daidaita shi da Allah ya ce abin nufi kada mu bi wani cikin halattawa ko haramtawa koma bayan Allah ayar ta yi daidai da faɗin Allah itta ka zo a barahum marubanahum arbaban min dunillah Allah yana aibanta wa Yahuda da Nasara yace sun riki malaman su da shehunnan su iyayen giji sun bar Allah abin da muke gani a yau a cikin dukkanin hanyoyi koma bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya da ka sani musamman ta ɗariƙun sufaye da shi'anci za ka samu cewa darajar shehunnai da malamai ta cire darajar Allah ko da suna musun haka da bakinsu amma aikinsu yana tabbatar da haka shehu zai iya haramtawa zai iya halattawa bal a wajen shi'a har suna kiran imani da alqur'anu annadiku wai qur'ani iri biyu ne akwai as-samitu akwai an-natiqu menene al-qur'anu as-samitu kurman qur'ani wai shine wannan qur'anin da shi baya magana menene al-qur'anu an-natiqu qur'ani mai magana shine shehi imani idan da qur'ani zai ce ayi kaza imani ya ce kar ayi to abu imani abu qur'ani to mu ko babu ba wanda zai mana wannan tsakiyar da babu ruwa ya kai mu ya baro mu Allah ya kiyaye abu na ƙarshe a gurguje wanda zan tsaya a kansa a matsayin shimfiɗa shine mabudin kunne da aya cikin surati shura fadin Allah madaukakin sarki shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب to ita wannan ayar zan fassara mana ita daga littafin shi Ibrahim Yas maka shi ma menene fahimtarsa game da haɗin kai kuma akan wata ka'ida ake haɗa kai to sai kuma in bar malaman su zo su mana sharhin ka'idojin bayan Allah madaukakin sarki ya kawo ita wannan aya kamar yadda na karanta wacce ita ce aya ta goma sha uku a cikin suratul shura shara'a lakum min ad-din har zuwa karshen aya sai shehu Ibrahim yace hadha huwa al-mashru'u al-musa bihi wal muha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tauhid wannan ka'ida da doka ita ce wacce Allah ya shar'anta kuma yayi wa annabi wasiya yayi masa wahayinta wa huwa at-tauhid shine kadaita Allah sai ce amara Allah tabaraka wa ta'ala bi iqamati dini Allah ya yi umarni da a tsayar da addini wa iqamati dini shi ko tsayar da addini bi tauhidi yana yiwa ne da tauhidi sai ce wa adamu tafarruqi wanda kuma tauhidi shi yake hana rarrabuwar kai sai ce adamu tafarruqi laysa fil furu'i ba ana nufin rarrabuwa ta fatawar fiqh ba wani malami ya ce a fito za a wanke sau biyu wani ya ce za a wanke sau uku ba wannan ba a'a wannan ba laifi ba ne wannan a tsakanin annabawa ma ana samun bambanci amma tushen addini wanda shine tauhidi to wannan baya yiwuwa a samu rarrabuwar kai a tsakanin al'ummar da za ta haɗa kai matukar an samu matsala a nan to dole matsalar ta yi tasiri a cikin haɗuwar kanta da haka shehu ibrahim ya ci gaba da cewa وليس في الفروع التفرق في الفروع ليس بمظلوم yace rabuwa a wajen matsaloli na furu'a na fito kenan ita wannan ba abin ba abin zargi bane sai ya kawo wani hadisi duk da ba tabbatacce bane ba amma dai ya kawo shi ikhtilafu ummati rahama wai sabanin al'umma ta rahama ne sai ce li annahu man qallada aliman laqiya Allah salima wai domin duk wanda ya riko da wani malami ai zai game da Allah lami lafiya wannan ma wani zauranci ne ba gaskiya bane ba sai ce walakin at-tafarruqu fil aqaid huwa al-mazmum sai dai rabuwa a cikin aqida shine abin zargi yace li annal aqidata sahiha wahidatun domin aqida ta gaske kwara daya ce ba ta rabuwa ba yadda za a yi in ce Allah daya ne wani ya ce Allah biyu ne kuma a ce za mu tafi tare ba zai yi ba duk wanda ya ce Allah ɗaya ne ko ya so ko ya ki ya karyata ne cewa Allah biyu ne duk wanda ya ce Allah biyu ne ko ya faɗa ko bai faɗa ba ya ce wanda ya ce Allah ɗaya ne ƙarya yake yi to da haka da kanka yace ita aqida ta gaskiya ɗayan ce sai yace tu'minu billahi la tushrik bihi shay'a shine kai imani da Allah karka shirka da shi la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya wala zaujata bai da mata wala wala da bai da da sannan yake wa huwa sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulu ya ce iftarqat al-yahud ila inda wa 70 firqa yahudawa sun kasu 71 وتبتأ وتبتأ وتفرقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة نصارى كما سنكسوا سبعين دبيو كما قال الله وتبترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الأمة كما سنكسوا سبعين دأكو وكاga wannan cuta ce annabi ya faɗa ko kamar abin da ya faɗa ne a hadisin irbadu dan sariya fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan to ina magani a can ya faɗa mana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa to nan ma annabi ya faɗi cutar bar ku ji maganin sai ya ce kullu hatin nar illa wahida duk wanda suka kakkasa a cikin al'umma ta din nan 73 duk ɗan wuta ne ɗaya ne yan aljanna sahabbai suka tambaye shi suwaye sai ce ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da ni nake kai ni da sahabbai na to anan malamai suka ce annabi yayi dukan dan kaɗanya ne ga kungiyoyi guda biyu kungiya ta farko shine kungiyoyin bid'a da dukkan bambance-bambancen su da bambance-bambancen sunayen su me bid'a shine yin abin da annabi bai ba da sunan addini to shi ko wanda zai zama akan shari'a a ƙarshen zamani dole ne sharaɗin farko sai ya zama akan abin da annabi yake akai ma'ana kaga baya ne baya bid'a to sannan kuma alamar da take nuna nagari a ƙarshen zamanin al'umma ta samu sabani a samu kana da kyakkyawar alaƙa da sahabbai alaƙa ta ci musu albarka والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان to shine manzo Allah ya kara da cewa wa ashabi wanda yake kan abin da nake kai ni da sahabbaina to kaga a wanda yake kan abin da nake kai an zubar da yan bid'a na sauran tarikun sufaye a wanda yake kan wanda nake kai ni da sahabbaina an zubar da shi'a saboda su kuma sun raba gari da wa sahabban annabi shi yasa wani ya tambayi na Aisha wani yana zagin ki ke ba uwar mu'mina ba ce take kwarai ni uwar mu'mina ce to tunda yana zagi na alama ce ta ya cire kansa daga ina daga mu'minai domin ka ba ya zagi uwarsa ba Imam Malik yace abun mamaki an umarce su da su shi wa sahabbai albarka amma su kuma sun kije da zagin su wannan yake nuna maka su din ba mutanen kwarai bane domin alaman mutumin kirki a ƙarshen zamani wanda qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa dole a same ka akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin ka da wa sahabbai qur'ani ya ce wallazina ja'u min ba'dihim bai ce yasubbuhum ba bai ce yu'ibuhum ba sai ce yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman to da haka manzo Allah yake alamar da za ta nuna muku nagari wanda su ne kaɗai za su tsira in an samu saɓani shine a same su suna tare da ni da sahabbaina suna kan abin da nake a kai na addini da ni da sahabbaina a yau shi yasa malaman musulunci sun yi maganganu da yawa akan alamomin da ake gane alfiqatul najiya ma'ana kungiya wacce ita za ta tsira a ƙarshen zamani a lokacin da al'ummomin musulmi za su rarrabu yayin wa masu albarka a gurguje ita gaskiya ɗaya ce daga kin gaskiya sai ne sai bata ubangiji ya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa bala ubangiji ya ce wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس da yawa daga cikin wasu ahalin sunna sukan samu rauni suna ganin a to ai ya za a yi kowa ya karan maka ya gaskiya dama haka take ka taba ganin mutane suna son gaskiya sai in sun guje wa kan zuciyarsu shine suke son gaskiya amma matukar mutum yana da son zuciya to gaskiya ba ta masa daɗi kuma ita gaskiya gaskiya ce duk inda aka je aka dawo sai dai a dawo mata da haka muna shelantawa muna faɗa ahli sunna suna da ka'idoji wanda qur'ani ya ambata hadisan manzo Allah ingantattu suka ambata akan su suke rayuwa ahli sunna ba sa tallata addini dan wani ne musu alfarma ya shiga suna tallata addini ne dan sauke nauyin da Allah ya dora musu irin yadda annabi ya tallata irin yadda Allah ya ce masa fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikeena innaka bainaka al-mustazi'in wa ma ala rasul illa al-balagul mubin amma wannan yace ahlus sunna wannan yace ahlus sunna mu ba ma neman yarda kowa yardar Allah muke nema mu ba ma neman kaso mu dan da'awar mu muna faɗar gaskiya ce in tai maka daɗi fa lillahi alhamdu in ba tai maka daɗi ba ruwanka ba a ce mana dole sai mun tirsasa ka ba da ka dan kala kato nemi haɗin kai da duk wanda zaka nemi haɗin kai sufi wanda yake ganin akwai wani wanda za a bauta wa ba Allah ba ko akwai wani mai matsayi irin na manzo Allah nemi haɗin kan duk wanda za ka nema ahlus sunna ba sa neman haɗin kanka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kalubalen da bata gani ba a duniya kuma ta kawo yanzu an yi kawarijawa sun buga sun batta an yi shi'a sun buga sun batta an yi mu'tazila sun buga sun batta an yi murji'a sun buga sun batta an zo an yi fitnatu khalqil qur'an aka rinka yanka malaman sunna akan ba su yadda cewa qur'ani halittar Allah bane a'a qur'ani maganar Allah ne waɗannan sarakunan duk da suka yanke yanke yau suna ina kuma sunna tana nan daren daƙam nan gani nan bari ba fita sojan ba shiga sojan ba dakkare kuma mutu ka raba takalmin kaza insha Allah ta'ala to sannan a ƙarshe yayan uwa masu albarka ku sani sunna ba da'awar baka ba sai aiki ce ba kawai kai kace kai ahlus sunna bane a'a ka yi aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wa zuwa karshe malam ka ci so kana da minti 30 cif cif kai mana bayani akan wai mecece shirkan nan da ba a iya hada kai da ita mecece wannan alakakai mecece wannan kanjamau karangiya musiba Allah ya nisanta mu da ita Allah ya maka jagora.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقوى مسلمي كما يندى muka saurari malam yi wannan doguwar gabatarwa kusan ya faɗi makasudin zama kuma abin da ya rage kawai mu shiga bayanin cewa mecece shirka idan aka ce mecece shirka kowa ya san abin da ake nufi da shirka shine kishiyar tauhidi shirka shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya bayan Allah ne ya halice ka idan aka ce tauhidi shine kadai ta Allah ahlus sunna sabida kaiwa matuƙa da suka yi wajen kadaita Allah to sun yi tatabbo ayoyin alqur'ani sai suka ga tauhidin nan ya ka suka so nawa ne idan ka bibi ayoyin alkur'ani sai ahlus sunna suka gano cewa tauhidi idan ka shiga ayoyin alkur'ani baya wuce ɗaya bisa uku akwai kaɗaita Allah cikin rububiyarsa akwai kaɗaita Allah cikin uluhiyarsa akwai kaɗaita Allah fi asma'ihi wa sifatihi wannan ittifaqi ne na ahlus sunna kuma wannan ba wai daga yau ne farau ba magabata sun kada sun kaskasa wannan ilimin tauhidi din nan abin da yasa ahlus sunna suka kasa ilimin tauhidi haka saboda damuwarsu da tauhidi kuma dukkanin annabawa farkon abin da suke kira zuwa ga kai shine tauhidi
farkon abin da suke kira a gujewa shi ne shirka to a cikin bayanan da malam yayi ya ɗauko wata aya wacce ita ita kace ita ce ka'ida wacce za mu kalla قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله شيء توحيدي ولا نشرك به شيئا شيء شركا to duk waɗanda ake ta ihun a zo a haɗa kai a haɗa kai ya kamata mu shiga littafin su wayya suka ɗauki shirkan nan ne idan muka koma wannan kashe-kashen tauhidin da muke da shi guda uku to dukkaninsu sai da yan ɗabi'un nan na sufaye suka yi shirka da Allah a kowane ɗaya daga ciki sun yi shirka da Allah a cikin tauhidin rububiyya sun yi shirka da Allah a cikin tauhidin uluhiyya sun yi shirka da Allah cikin asma'u wa sifat wanda mu ahlus sunna fa inda ɗaya suka ɗauka suka yi shirka da Allah wallahi ba za a haɗa kai ba amma suka gane gaba ɗaya suka yi iban karan makaran mahaukaciya suka bige su suka ce duk sun yi wa Allah shirka akan wannan to ta yaya za a haɗa kai da wannan abu ne to yanzu idan kuka biyo ni a gurguje insha Allah mu zan kawo misalai na kun shirka mu dauki tauhidin rububiyya shi na fara faɗa abinda ake nufi da tauhidin rububiyya huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah wahdahu al-khaliq shine ka kudince cewa Allah shi kadai ne ya halitta shi kadai ne mai azurtawa shi kadai ne mai rayawa shi kadai ne mai kashewa shi kadai ne mai jujjuya al'amura mai tasriful umur kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin kaga ku saurara Allah halitta gaba ɗaya ta tafi dukkanin al'amarin juya halitta na tasriful umur zuwa da zafi zuwa da sanyi duk abin da ka gani Allah ne yake yake zuwa da shi to kuma wannan tauhidin fa abin da za ku yi mamaki mushirikan maka ba sa sabani da manzon Allah akan wannan dan idan ka bibi cikin alqur'ani zaka ji Allah yana cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha dan sai Allah ne to wannan kafiran maka ne fa suke wannan tauhidin sun yadda tauhidin rububiyya saboda haka shi yasa a farko na gaya muku idan ɗaya ba ka yadda da shi ba wallahi kai ba ka san to mai tauhidi ba duk sai ka yadda da waɗannan guda uku to mu je cikin sufaye mu ji yanda suke shirka ga Allah subhanahu wata'ala cikin wannan na farko Shehu Ahmad Tijjani bayan ya kirawo kansa kuɗi yace shi kuɗi ne kun san wannan kalmar ta kuɗi su suka kirkiro ta suka kawo ta cikin musulunci amma babu ita a cikin addini babu ita a qur'ani babu ita a cikin hadisi to kuɗi wani matsayi ne wanda matsayin kuɗi idan shi za mu magana a kai za mu ga ya fi ma na manzon Allah ya fi na annabawa amma a wani lokacin sai su ce suna kamanta shi da annabi amma idan da za ka bi diddigin ka ga yadda kuɗi yake za ga wani annabi kamar yadda za mu faɗa yake cewa in ilam anna haqiqatal qutubaniyya hiya al khilafatu al uzma an al haqqi mutlaqan fi jami'i al wujudi jumlatan wa tafsilan yace gina ma kana rabbu ilahan kana huwa khalifatan fi tasrif al hukm wa tanfidihi fi kulli man fi kulli man alayhi uluhiyyatu allah ta'ala sai ce fala yasilu ila al khalqi shay'un ka'inan ma kana min al haqqi illa bi hukumin kutubi yace hakikanin kutubaniya shine khilafatul uzma a samu halifanci mafi girma na Allah subhanahu wa ta'ala mutlaqan takiba kai duk inda Allah subhanahu wa ta'ala yake wani tasmifi to ba Allah ne kadai yake yi ba akwai kudubi wanda shine yake zartar da al'amura yace hina ma kana rabbu ilahan yayin da ubangiji yake a matsayin shine ila abun bauta kana huwa khalifatan fi tasrifil hukum shi kudubi shine halifan Allah shine mataimakin Allah wajen jujjuya al'amura wajen tasrifil umur wato kamar mataimakin Allah kenan kamar wani iyamur ne wai ana bayanin kuɗi ana ta bayani yace kaga ka takaice ka ce deputy of god wato deputy of god kawai kaga akwai gwamna akwai deputy gwamna ko sai ce deputy of god kawai kaga ai gwamna yanzu duk lokacin da baya nan waye yake tafi da al'amura to to shi kudi bi haka yake sai yake cewa shi tasritul hukumi kun ga wajen jujjuya al'amura kaga na tauhidin rububiyya ne aka yi shirka da Allah cikin tauhidin rububiyya watan tizihi yace kai fala yasilu ila al-khaliqi babu wani abu da zai sadu da zai sadu da halittar Allah ka'inan ma kana duk inda abin nan ya kai illa bi hukumil qudi sai qudi yayi kai yayi hukunci cewa eh wannan abun ya sadu da halitta yanzu haka ba muna shan iska ba wannan iskan sai da kudi yayi sani yake nishaka illa bi hukumin kudi to kaga wannan idan ka koma babi na biyar fasali na uku juz'i na biyu cikin jawahirul ma'ani ka je ka buɗe cikin shafi na saba'in da tara zuwa shafa'in za ka samu wannan bayani to kaga wannan na ɗaya kenan kowanne zan kawo misali biyu ko uku haka abu na biyu cikin yadda suka yi tarayya da Allah wajen tauhidin rububiyya gashi nan suke faɗa kun san su kamar wajen harkar waƙe daban ne suka ce wa kam lahu min tasarrufin fil awalim wa kam lahu min ru'ya li ghayril bariyah yace wa kam lahu yaso da yawa shehu tijjani yake da tasarrufi a nan duniya kuma hayyan wa mayyitan yana raye yana tasarrufi yanzu ma bayan ya mutu yana tasarrufi wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati da so da yawa yake kallon khairil bariyati shine manzon Allah ko da yake ga dama yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kam lahu min daf'i hatabin kha'ilin wa nasri mazlumin wa rad'in fa'ilin yace wa kam lahu yake yaso da yawa yake ingije wata musiba wacce take babba da ta taho da ta tunkaro wa nasri mazlumi yaso da yawa yake taimakon wanda aka zalunta shi ke wuce jalibi yana da wannan abun nan yake wa kam igafatin yake yaso da yawa yake kawo tamo da agaji lizi asfarin ga waɗanda suke matafiya banki lokacin da suka shiga cikin kunci fil bihari a cikin kogi wal barari a can dauri yana kawo musu agaji yace wa kam ijazatan bi gaisin wabilin li shaykhina fi ami jadadin ma'il kaga nan waje ya fito karai fada ba Allah ne yake yin ruwa ba yace yaso da yawa yake kawo agaji idan aka samu ruwa mamako lokacin da aka shiga ɗan na rashin ruwa yana kawo wannan agaji yake cewa fa kullu man fil kauni hatta sahabi yake kai fa shi shehu tijjani ya kai matsayin duk waɗanda suke duniya kai har sahabbai mustamiddun min shaykhina fil gaibi suna neman madadi daga wajen shehu tijjani amma a gaibi yanzu sahabbai da ke wuce jani wayar ga zuwa wayar wani wani zuwa to tun kafin tun kafin a haife shi sahabbai suna neman madadi daga wajensa yace fa kullu man yace ka kullu ummatin madat min al umami ka jistamaddat min wa huwa fil adam da kin ya fito da abun fili yace duk wata al'umma da ta wuce da ta shuɗe duk al'ummar da ta shuɗe ka jista maddat minhu ta nemi madadi ta nemi taimako gare shi wa huwa fil adam bayan shi baya nan yace kazalikal amlaku nan gurgudu mata ce yace haka mala'ikun Allah mala'iku na Allah haka mala'ikun Allah minhu tasalitu gare su suke neman madadi min gairi raibin ba tare da kada kai shakka ba kul wa asani ne ka faɗa kawai ka dogara haka ne abin yake ba aya ba hadisi dole ka yadda in dai kana ciki to dole ka yadda da wannan shi yasa a wani wajen yake cewa ana li muridi hafizun ma ya khafuhu wa aharisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza ma kana sharqan wa magriban azifuhu idza ma sara fi ayyi baldatin a wani wajen yake faɗa yace wa ayanti israfila wallau hawar riba saboda akwai lokacin da ya je can sama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an yi Isra'i da Miraji da shi ba to inda manzon Allah ya je shi ma ya ce ya je wajen a wajen ne yake cewa wa ayantu israfila na yi ido bi da mala'ika israfil wal lauha na ga lauhul mahfuz war riza da riza wa shahadtu anwaril jalali na kalli hasake na Allah bi nazarati da idona yace wa shahadtu ma fawqa samawati yace kai fa na ga abin da ke saman sama ma kulliha komai sai da na gani yace kaza al'arshi haka na ga al'arshin Allah din na ganshi wal kursiyyu na ga kursiyin Allah fi tsayi kabuzati kai suna cikin damkar hannuna kaga ya ya kwatanta kansa ga Allah kun san akwai ayar da Allah yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati maqwiyatun subhanahu wa ta'ala kaga a ƙarshen ayar fa Allah cewa subhanahu wa ta'ala amma yi shirkun yau ga wani ya ce shi ma yana wannan abu karewar shirka kenan ko a nan aka tsaya ka tabbatar da wannan shirka ne wallahi ba sai an ce maka wannan shirka ne ko ba shirka ba ne ko akwai wani tawili ko ba wani tawili karara wannan shirka ne kai daga karshe ba cewa yi wa kullu biladillahi mulki mulki hakikatan wa aqtabuha min tahti hukmi wa ta'ati yace dukkanin garuruwan Allah da kuke gani ana cewa Allah ne ya halicci sama da kasa ga duk gari na Allah ne kaza yace mulki na ne a hakika ba majazi ba wa aqtabuha duk kuduban da suke duniya a matsayin kudubai da suka kirkira min tahti hukumi suna karkashin hukunci na wa ta'ati da kuma biyayya gare ni to wannan shi ne to kaga wannan bangaren kenan abu na uku wanda zan taƙaice akan wannan bangaren da shi shehu ibrahim yake cewa yace min ulumi martabati shaykhina yace yana daga cikin matsayin martaba na shehun mu al-qutubul maktub kudubi wanda yake cikamakin kudubai a tijani yace tawakkudihi fi maqamin tasawuf wato yanda ya kadaita wajen makamin tasarrufi na Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa iya tasarrufi ya kaɗaita akan wannan tasarrufin mutlaq tasarrufin da yake saki ba kai in aka ce abu mutlaq wato komai kana tasarrufi a cikin sa kenan idan aka ce muqayyad za a iya cewa kana iya tasarrufi a wani abu banda wani abu amma aka ce mutlaq duk abin da Allah yake da tasarrufi da shi shi ma yana tasarrufi da shi sai fil ulaw fil ulaw wato tasarrufin sa a saman sama a sama wa sufuli a kasa sama da kasa yana samun tasarrufi wal insi wal jinni haka yana da tasarrufi ga mutane yana da tasarrufi ga aljanu yace fi hayatihi wa ba'daha yace a rayuwarsa yayi tasarrufi bayan ma ya mutu yana tasarrufi ila nafsi fi suri zuwa har lokacin da za a busa ƙaho yana yin wannan tasarrufi din yace wa min ihafatihi yana daga cikin abin da ya kewaye da komai da shi ya bi jami'il maqamatil ahwali wal ma'arif wal aqaid wal daqaid wal raqaid wal lafa'id wannan duk wasu abubuwa ne na zaurancin sufaye wanda in za mu tsaya mu bayanin su zai ja mana lokaci amma dai abin da ake nufi a nan wajen wato ya ya saninsa ya kewaye bi jami'in makama duk wani makami na al'ahwal wal ma'arif wal haqa'iq wal daqa'iq wal raqa'iq wal lafa'iq ma'ana babu wani abu wanda ya kai komai kankantarsa wanda bai sani ba wanda Allah ya sani shi bai sani ba babu duk wani abu da ka sani nan wajen ba magana ilimin gaibu fa ake ba fa an wuce ilimin gaibu a wannan raqa'ib wal lafa'ib an wuce magana ilimin gaibu shi yasa za ga suka dage cewa lalle a tabbatar da manzon Allah ya san gaibu saboda in ba a tabbatar ba akwai matsala saboda nan wajen sun yi sun yi ikirarin ilimin gaibu tunda su ka'idan ma a ilimin gaibu din su ba wai suna zaune su sani bane a'a hawa suke allahul mahfuz su buɗe su je su bincika gaibin Allah su bincika su kalli wanda za su kalla su ɗauko wanda za su ɗauko su fito da shi wannan duk yana ciki don saboda lokaci to a nan wajen kaga wannan mun yi bayani kenan a cikin abin da yake na rububiyya kowa ya tabbatar da nan wajen an yi shirka da Allah a cikin rububiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul idul ladina za'amtum min dunihi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير kace kul du allazina amtu ku kirawo waɗanda kuke rayawa waɗanda suka koma bayan Allah Allah ce la yamlikuna misala dharrati haka fa Allah ya faɗa yace ba sa mallakar daje da ƙwayar komayya a sama ko a ƙasa nan wajen an gaya maka wannan yana kuma mallaka ko baya mallaka yana mallaka gashi Allah yake ba sa mallaka shi ya ce a'a ni ina mallaka Allah ya kiyaye nau'i na biyu saboda lokaci tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da ibada an gane ko ayyukan da bawa zai yi na maganganu wanda suke na zahiri da na baɗini kamar addu'a kamar annazar kamar azzabu kamar attawakkul wal ragaba wal rahaba wal ilaba wal isti'ana wal istighatha la sharika lahu subhanahu wa ta'ala duk waɗannan abubuwan ana so ka tsantsance su ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kawai akewa ka kaɗaita Allah wajen bauta kuma ayoyi da suke kira akan wannan ayoyi suna da yawa amma za mu kyale ayoyin saboda lokaci mu koma mu ji su kuma a wannan nau'i na tauhidi ya suka ɗauki Allah subhanahu wata'ala sun yi shirka da Allah ko basu ba a wannan nau'i na tauhidi a nan ta takur za ta ke tsakanin manzannin Allah da mushrikai nan aka yi ta ta takur za suka ce sam ba za su bautata wa Allah shi kadai ba suka ce ba za su bautata wa Allah shi kadai ba sai sun hada shi da bauta to nan ne ma'arakar take tsakanin annabawa da kuma waɗanda suke kafirai su kuma mawkifin su a nan wajen yan uwa Shehu Ahmad Tijjani ya sanya da'awatuhu a kirawo su a lokacin da ake ibada sai ya sanya shi yana yana daga cikin sharaɗin wundi na ɗariƙa tijjaniya kaga yanzu duk lokacin da ka samu ɗan ɗariƙa babban abin da zai ɗaga maka hannu zai ce ma a'a yi fa ɗariƙan nan istighfari ce da salatin annabi da hailala menene babu kyau a ciki ko haka ne ko ba haka bane yanzu ko kai ne aka da kai aka ce istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim yana da kyau ko ba shi da kyau la ilaha illallah la ilaha illallah yana da kyau ko ba shi da kyau salati ga annabi yana da kyau ko ba shi da kyau wallahi ba nan gida suke saka ba duk wanda ya gaya maka kace na yabe yana da kyau amma me sharadin yin ta yanzu duk ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita akwai sharadi yanzu sallah da muka yi akwai sharadin da zaka bi sannan sallar ta tafi haka ne ko ba ka bane to ita ma sai da ya sanya sharadi wallahi a cikin wannan wannan wannan hadisi wannan wurdin wurdin wanda shi kadai suke iya tutiya da shi suke ganin cewa a tattauna a kansa kadai to in a kansa ma za a tattauna shi kansa wurdin bai wani lafiya ba yake cewa wa shartuhul khassu bihi yace wannan wurdin da kuke ganin za ku yi duk wanda zai karɓi ɗariƙa yana da sharaɗi da aka keɓanci wuridin da shi sai ce ya'ani alwurin ana nufin wuridin ɗariƙa liman kadar alaihi ga wanda ya samu ikon yin wannan wuridin sai aka ce istihbaru suratul qudwa halarto surar shehu tijjani lokacin da kake yi in dai ka zauna za ka yi aka kewaye za a fara to kowa ka'ida ne ya halarto surar shehu tijjani a cikin zuciyarsa ka halarto shi wa annahu jalisun bayna yadayhi kuma ka kudurta cewa yana zaune a gabanka min awwali zikiri ila akhirihi tun lokacin da ka fara ka je karshe kana iya kana tunanin shi kana kana kan ka sa shi a cikin zuciyarka wa yastamiddu minhu kuma ka nemi madadi ka nemi taimako ka nemi ƙari a wajen shehu tijjani to da Allah an baka wannan ibada din an ce hailala istighfari salatin annabi a gefe guda sai aka ce ga sharadi shirka ne ko ba shirka bane shi yasa nake kalubale nake da Allah tunda shi ya bada wannan wurin kafin ya bada wurdi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wurdai da yawa ya ba mu zikiri da yawa da Allah a gaya mana waje ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ba da wata addu'a yace a yi sai yace ga sharaɗinta ta halarto shi shi manzon Allah lokacin da kake addu'a akwai ko babu babu shi yasa ma'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike hannun sa yace ya mu'az inni uhibbuka yace wallahi ina son ka ya mu'az yace abinda zan baka shi na wuri kai fala tada'ana fala tada'anna kada ka sake fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah ka ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kaga na manzon Allah ko bai ce ya halarto shi ba Allah ka taimake ni wajen ambatanka da kuma kyakkyawan ibada zuwa gare ka to kaga wannan kenan a gurguje daga malam ya fara tsora mu kuma ban yarda da malam to sai mu tijjani bayan wannan bayan wannan na wuri mu je zaka ga abin da su suke faɗa suke faɗa a ka'idar tariqa suka ce idza masaka zamani yawman bi bainihi duk lokacin da ka shiga cikin kuncin rayuwa ka shiga cikin damuwa suka ce fanadi ayati daniya wahidan afri kada ka kirawo kowa ka kirawo shi tijani ka ce ya daya dayan zamani a gifini ka kawo mun agaji faqad zaqa zamanu bi ahlihi hakika zamani yayi kunci ga ma'abota shi to a lokacin da kai wannan roƙon fa ya atika shi shehu tijjani zai zo maka bil alfafi da lukufa lukufansa tausasawarsa fi mu'zamil amri cikin manyan al'amura wa yakshifu kullal karbi sannan zai yaye maka duk wani bakin ciki an ka gare ka jijin matin da himmarsa wa ya atika bil khairati kuma zai je maka zai zo maka da alkhairai min kulli janibi wa yadfa anka sharra kuma zai ije maka duk wani sharri fil barri wal bahari a sarari ko kuma a cikin ku wannan ka'ida ne dan wannan ma ba daban lokaci ba shi wannan ko yana da sababin nuzul eh wani ne wani dalibi ne da yaje ya karatu a can garin Fas din bayan ya gama karatu zai baro garin sai babban malamin yake bashi wani yake bashi ka'ida yake tsaya da baka wani ka'ida in dai ka shiga cikin musiba a rayuwarka to ka kira wasu tijan kuma mutumin da ya taho zai je aikin hajji ya shiga cikin musiba sun shiga cikin kwale-kwale kwale-kwalen ya ragargaje suka rasa yadda za su yi mutuwa suke jira kawai sai tuna wannan nasiha yana tuna wannan nasiha kawai sai ya kira wasu tijani nan take sai da shehu tijani ya zo da kwale-kwale kawai suka hau kwale-kwale sabo suka hau suka fice bayan sun fice su bakwai ne shikenan sai ce bayan ya dawo daga aikin yace kai sai na koma na ga wannan shehu tijani wanda ya kawo mun agaji da muka shiga bala'i suna zuwa sai aka gaya masa ina shehu tijani ai ya mutu sai ya auna lokacin da ya roƙi shehu tijjani ya zo masa da wannan agajin da lokacin da lokacin da ya ce masa ya zo masa da wannan agajin sai ga kwana bakwai da rasuwar shehu tijjani ke ashe ya mara kukan nan ya kawo masa agajin shi yasa shi yana yana kawo agaji har yanzu ma shi yasa a nan wajen shehu ibrahim da kansa yake cewa yake wasu abu himmata ce yace ya ku yan dariƙa wato ku rukunkume himmar shehu tijjani fi zalika kulli ha cikin al'amura kowanne ya tsulil muradu za ku samu abin da kuke so wa huwa ma'akum shehu tijjani yana tare da ku haitu akhatartumuhu bi qulubikum duk lokacin da kuka ɗarsa shi a cikin zukatan ku yana ne yana tare da ku kaga ba Allah ne yake da wannan ba wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko to shi ma wa huwa ma'akum duk lokacin da ka ɗarsa shi yana tare da kai suka ce wa zalika sirrun kabiru wannan sirri ne babba wa alaikum bi mahabbati shay yace na hore ku ku rukunkume soyayya shehu tijani fa inna haka tudatu ta ishe ku ita kadai bisa adati daraini samun samun zaman lafiya ma'ana samun shiga aljanna duniya da lahira shi yasa sirrin da zaka ji sirrin da zaka ji wannan abin da zan faɗa ba sai na gaya muku ma wai marja'i ba saboda ne saboda ai galibi suna yawan faɗa duk lokacin da za su fara karatu za ka ji ce ya himmata shaykh isbiri lana bi hadha al mahdari wa li ta'tifi bi nazratin ta'ti lana bi zafari da Allah kuna jin malaman suna yi ko ba sa yi to wannan ya himmata shaykh ya himmata shaykh to shirka shi saboda yanzu idan ka faɗa kace ya himmata ce yana nan ya mutu ko bai mutu ba to dan Allah wanda ya mutu kuma ka kirawo shi a inda kake ya za a yi bi shirka ne da Allah ko ba shirka bane da Allah wannan fi riyadus tafsir din da malam ya daga mana duk majalisi da Shehu Ibrahim zai gabatar da majalisi baya fara majalisin sai ya ce ya himmata ce malam zai buɗa mana za ku gani duk majalisi sai ya ce ya mata ce ya kirawo ya kirawo shehu tijani ita dalilana ka zo mana wannan wajen da muke bi hadal mahadari wa li ta'tufi ka tausasa mana bi nazaratin da duba ta'tila na bi zafari wanda zai zo mana da rabauta wai ke zuwa da rabauta in ba Allah to wannan shine babbar shirkar da suke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا أما جد وأن الآية sun yi kunnen uwar shehu wallahi in za su karatu maimakon su fara da inda alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yadda manzon Allah ya koyar sai su ce ya himmata ce sai su kirawo mu mu kirawo Allah su su kirawo to dan Allah ya zai ka hada kai da wanda za ka zo kana zaune wato idan zo a yanzu an hada ka hada kai da irin waɗannan kana zaune kawai sai ce ma ya yin mutace a karamar Allah kuma ina hada kai a wajen ina zaune kana shirka za ka fara karatu ma a ce ba ya yi shiru da aqidar ta a daina magana aqidar in zai fara karatu zai ce ma ya yin mutace wannan umarni ne ba aka mutu ya ce ma ya himmata ce shirka karara ina magana hakan kai tun anan ma ka warware ta to shine sannan kuma yana faɗa abu na uku tsaya ni tafi da a gurguje sai na je na ukun nan na dan faɗi wani abu guda ɗaya yace tauhidul asma'i was sifat na kawo muku misali na tauhidul uluhiyya ko tauhidul rububiyya to ga tauhidul asma'i was sifat kaɗaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa shehu tijjani yana faɗa da kansa ya ce fa inna gayatal ubudiyya kaiwa matuƙa na ubudiyya na bauta التقلب في أحوال حضرة في أحوال حضرة القدسية والاتصاف بصفات الله تعالى والتحقق بأسمائه وصفاته ولا غاية وراء هذا يتي abin da za ka yi kai makura gaya na bauta shi ne karkida idan mutum ya kai gaya na bauta to zai rikida shi ne a taƙallo fi ahwalin hazaratul kudusiyya ya koma yanayi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wani tisabu bi sifatillah ya sifanci da dukkanin sifofin Allah mu kuma aqidan mu ahlus sunna ba wani wanda yake sifanta da sifofin Allah to amma shi zai sifanci da dukkanin sifofin Allah wacce haƙƙoƙi ji asma'ihi da sunayen Allah zai zai hau kansu daren ya zauna wa sifatihi da sifofinsa yace wala gayata wara'a wara'a hada babu wata makura gayar da ake so a kai kenan shi yasa a wani waje shehu tijjani yake faɗa yace law kushifa an haqiqatil waliyyi la ubida yace wallahi ku da kuke kallo da za a yaye muku ku ga haƙiƙanin waliyi yanda yake haƙiƙaninsa to da kun koma ku kyale bautar Allah ku dinga bututa waliyi aka ce menene dalili yace abin da ya sa li anna awsafuhu min awsaf ilahi duk sifar wali sifar Allah yake da ita duk sifar da ka sani na Allah to dauke ta ka sa wali wa na'utuhu min nu'utihi yace li'annahu yansaliku min jami'i awsaf al-bashariyya yace shi wali ana tuɗe shi daga dukkanin wata sifa na mutuntaka kamar yadda ake ɗaukan akuya a feɗe ta daga fatan nan tata ta dawo naman ta tsura ya ce kama san saluku shafi min jildiha kamar yadda ake feɗe akuya ake safule ta wa yalbasu sil'atul akhlaqil ilahiyya sai a san ya masa ɗabi'u da halaye da sufofi na Allah tsaf ga in ka ganki ta ga Allah tauhidul asma'i was sifat kenan ba ya rubuce ko bai rubuce ba to waɗannan ɗan uwa saboda lokaci za mu takaita a nan babu yadda za a yi a ce da shirka da tauhidi ta waje ɗaya kuma alhamdulillah malam lawan ya faɗi abin da yake shine karankat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ya gaya mana ka'ida ta haɗin kai yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera yace za a samu sabani amma ina ne alaikum bi sunnati kuma gashi Allah ya faɗa ta'alau ila kalimatin sawa'in amma fa da sharadin Allah na abu da illallah mu kaga mu ahlus sunna ba ma cewa abota ta wani malami ko ibnu abdul wahab ko ibnu taymiya ko waye ko ba wani malami da yake gaban mu a mu bautata wa Allah shi kadai duk dari kullun da sufaye haka saboda haka saboda lokaci insha Allah zan takaita a nan maganganun suna da yawa amma dai zan takaita a nan wajen abinda muka ba dan akwai abinda na so na kawo dan uwa ga wata magana ta ce kasan wato abin da ban kawo ba guda ɗaya namuzaji ne guda biyu nake so na kawo muku yanzu na kawo muku suna yi ko to amma abin da yake ban kawo ba shine akwai inda shi shehu ibrahim inda kansa yake kira shehu tijjani idan ya shiga bukata shehu tijjani yake kira ya biya masa bukatar sa a cikin littafin tufata a tsayibin amfan yace a ya shaike kin habli bi hablika da'iman ونفس كروبي وحدي دمت مرشدا أريد مقاما ليس من فوق فوقه مقاما مقام فهب لي ذاك أرشد أرشد وأرشدا يتي وأفف لصائبي يا إمامي فيضة فكلهم أطش ولا زلت مسندا yake faɗa yake kiran shehu tijjani yake a yakin ki ya ce mula shehu tijjani sun habli bi habli ka da'ima ka ta ka sadar da igiyata da igi da igiyarka da'iman ko da yake a sadan min da igiyar nan wa nafis kurubi duk wani bakin ciki na da abin da yake damuna ka yaye min shi wa'adini kuma ka shiryatar da ni dumta murshida ka dawwama min shiryatarwa yace uridu maqaman yace ina neman wani makami ne wanda ba wani makami wanda yake sama da shi kun san shi yana da san yana da yana da san izzun nafs yana da san daukaka yace makami nake nema wanda babu wani makami sama da shi wani makami wanda zaka bani wanda zan shiryatar kuma za a shiryatar gare ni wata zan shiryi da shi kuma ni ma na shiryatar yace sannan kuma ka kwaranyo wata faida ga sahabbaina ya ya shugabana yace fa kulluhum afisu yace dukkanin suna buƙatar wannan faidar suna kishin wata lazilta musulida kuma baka gushe ba kai ne abin dogaro gare ga kuma wanda littafin hidayatul ahbab wal fullan amma wannan zan kyale shi watakila idan da lokaci malam ya karanta to nan wajen idan kuka ji wannan wallahi idan ka ji yanda shewa fi kusan ka yake kiran shehu tijjani yake bararrajewa a gabansa idan Allah ya wa yayi kyakkyawan tauhidi kiransa yake tsantsa kiransa yake tsantsa ya bar Allah subhanahu wata'ala duk bukatunsa yake kira yake yake faɗa a ƙarshe yake cewa ya sayyidi abul abbas antala yake wa man siwaka yunajjina min adhiqi duk da ya gama roƙon fa sai ce ya sayyidi ya shugabana abul abbas yace antala kai ka cancanci wannan abin kai mu wa man siwaka wane ne in ba kai ba waye in ba kai ba yunajjina wanda zai tsiratar da mu min azziki daga kuncin da muke ciki wassalamu alaikum wa
wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh malam kaki su Allah ya saka da alkhairi a lokacin da na bashi ya ƙara minti takwas a taƙaice saƙon da malam kaki su ya isar mana shine kura ce da fata akuya da yawan mabiya a ɗarikun sufaye ana kiransu ne da yi musu talla da zikiri da hailala da istighfari da salatin annabi amma waɗannan abin da waɗannan malamai suke karantawa a cikin littattafai wannan shine asalin ɗarika inda aka samu matsala shine su mabiyan ba a karantar da su abin ba to sai aka bar su akan iska suke fada da ahlus sunna yanzu wannan abubuwan da malam kakisi ya karanta wallahi da yawan muridai za ka gansu suna yawo da carbuna a wuya in ka tsayar da su ba su san wannan ba da yawan su ba su san wannan ba shi yasa yanzu mu da muke fito da abin muke karantawa su sai su ji wani abu bambara sai wai an ce da namiji hajara amma su kuma shehun nan ba su isa su fito su ce ƙarya ba ne sai suke barin su a iska yanzu ku ga ƙaramin misali waye bai san halaka da ɓata na abin da ɗan anti yake yaɗawa ba social media ta nuna wannan a fili an gani mutane su fito suna shaye-shaye suna yin abubuwa wanda ba wai addini ba hankali lafiyayye ma ba zai yadda da wannan ba amma an nemi a zo a tattauna da wannan bawan Allah don gaskiya ta yi halinta amma wallahi sun ƙi sun hana shi kuma wace iriyar kururuwa ce ɗan anti bai yi ba cewa idan wani ɗan ɗariƙa yana ganganci ya fito ya tare shi ya ce wannan abin ba ɗariƙa ba ce ku duba tiktok yau ko da babu karatun nan da malaman nan suke yi Allah ya saka musu da alkhairi TikTok ta isa ta zame muku shaida irin yadda mutanen nan suke fitowa da sunan addini amma suna isar da wani sako na daban baibai ba addinin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani matsayi na Allah sun ba wa shehunan kuma suna ganin daidai ne duk wani matsayi na manzon Allah sun ba wa kansu bal ma su ne wa kansu da kansu kirari cewa hudna buhuran waqafatil anbiya bi sahili mu shehunne mun shiga tekun da annaba ma ba su isa su shiga ba sai dai su yi wankan gefe ibn al-arabi yana cewa ar-rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita shi'ri manil mukallaf ubangiji ya zama bawa bawan ma ya zama ubangiji duk an haɗe an zama ɗaya to wa za a ɗora wa ibada kenan irin abin da wani daga cikin yake cewa wa ba da mata fana fa kun kai fa mata sha in kai fana'i duk abin da kaga dama kai to shi yasa kada guguwar hayaniya ta gari ta roƙi da yawa daga cikin ahlus sunna akan cewa in ai a zo a haɗa kai haɗa kai ibada ce kamar yadda sallah take ibada yadda sallah duk ɗokinka da son ka kai sallah baka isa ka yi ta ba sai ka cika sharuɗanta sannan ne za ka yi Allah ya karɓa ta haka haɗin kai ubangiji ne yake wa atasamu wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku haɗa kai ku yi riko da igiyar Allah baki ɗaya kada ku rarrabu wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum bi shay mana Allah ne ya gaya mana illa da aibun rarrabuwar kai to da ya zo kuma zai haɗa mu sai ce to ga sharaɗi da ƙa'idar da za ku muku haɗu sharaɗi da ƙa'idar a kan tauhidi Allah na abuda illallah guje wa shirka wala nushrika bihi shai'a. kada a ɗauki wani a bashi matsayin Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to ku kalli waɗannan ka'idojin mu kofar mu a buɗe take wallahi duk wanda ya cika waɗannan ka'idodin fa alal aini war ra'd alal rahdi wa fi'a kamar yadda larabawa suke faɗa la ni mara ba to amma ba yadda za a yi ka zo kai mana shigo shigo ba zurfi kai mana arabta addinin musulunci ba wai neman alfarmarka yake ba Allah ba neman alfarmarka yake ba Allah gatanta maka yake yi إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من عمل صالحا فلنفسه فمن شاء فليؤمن ومن شاء كاس الله يشهد أن نبك جاء متجسيا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فذاك كدوي ين قال قاتو wanda yanzu yana daga cikin abin da suke ta yadawa wai ahlus sunna suna neman yan dariƙa su goyi da bayan su kai akan wannan barnar ba ma bukata duk ɗan ɗariƙar da ya yarda da waɗannan abubuwan da malam taki su ya faɗa wallahi tsakanin mu da shi tsakanin abin da annabi ibrahim ne ya gaya wa mutanensa ubangiji kuma yake ni koyi da shi kada kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده kuma ku fahimci wannan dan titiburi yana yin wani shiriri ta ya ɗauka yadda kowa yake kantawaye kowa ma kantawaye sai kawo waɗansu falsafofi na hankali amma hankalin ma irin bugidajen hankali irin nasa musulmi da kafuri suna iya haɗa kai su aikin gayya na sharar kwata wannan ba laifi ba ne muna haɗa kai ne kasuwanci wannan ba laifi ba ne amma mu haɗa kai da sunan addini to wannan ne babu shi sai da ƙa'idoji Qur'ani shi ya faɗi wannan haɗin kan da ƙa'idojinsa kuma shi ya rushe wancan haɗin kan in bai cika ka'idoji ba ubangiji ya ce la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم to da haka ubangiji ya gaya mana ga ka'idar da za mu bi ga wacce ba za mu bi ba ga haɗin kan da za a iya ga wanda ba za a iya ba da haka haɗin kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu da wanda ba musulmi ba ko mu da wanda ya saba wa gaskiya haɗin kai ne na mu'amalar rayuwar yau da kullum amma ba haɗin kai na addini ba shi kan haɗin kai na addini Allah ta yi fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa qad wa in tawallaw فإنما هم في شقاق fa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون حرك زوا لكم دينكم ولي دين da ta abin ya fito maka fili ka fahimta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ta bukata alfarmar wani ita ce take maka alfarma mai hikimar waka yake wala in madahatu muhammadan bi qasidati fa qasidati bi muhammadin tatamaddahu ko da na yaba annabi muhammadu da waka ta ba fa ni na yi masa alfarma ba waƙar ta wace ta samu alfarma da ambatan annabi a cikinta idan ka yi wa sunnar annabi aiki kar ka ɗauka wai kai ne kai wa addinin musulunci gata ko kai wa sunnar annabi gata Allah ne ya yi maka gata da ya ga dama ya yi amfani da kai a wannan da ka musan wannan da ka ahli sunna suna kan mabda'insu kuma wallahi bari mu gaya muku su kansu kawancan da suke cewa za su yi ba za su yi ba ba za su iya ba ƙarya ne ƙarya ne mu ka san daɗin mu ahli sunna mu ba ma munafurci ba ma taqiya aqidan mu babu taqiya babu shigo shigo ba zurfi kuma daɗi na da gobe in ji ba wuce saurin zuwa kwanan nan fa shi titibin ya gama zage shehu tijjani duk ga kilistin muna da su kwanan nan wani maloho ɗan kaduna ya gaya wa shehu tijjanin maganar da ba mu taɓa jin wani ya gaya masa ba ya gaya wa shehu ibrahim kai ya ce zai kafe shi ya masa kaza kaza wai kuma duk da haka ake cewa wai za a haɗa kai a can da suka da zo mu ya ji kiɗan farauta a kai kasuwa sunna ba ta bukatar irin wannan haɗin kan na munafurci da ka sunna ko ka bita ka tafi a kan ka'idarta ko ka sauka jirgin annabi nuhu ne wanda ya hau ya tsira wanda bai hau ba kuma shi ya halaka malam anas idris zan ba shi shi ma minti talatin kamar yadda na ba malam take su sai dai kila in rage masa tunda lokaci ya ja abinda malam anas zai tattauna mana akan shine kula da haƙƙin annabi kun san yana daga cikin abin da 'yan ɗariƙu da sauran 'yan son zuciya suke cin kasuwa da shi kowa ya taso sai ce san annabi san annabi ko ba haka ba to abin da kullum mu muke faɗa muke nanatawa a sunna san annabi ibada ce yadda kaga sallah haka san annabi yake balma ko ka yi sallah in ba ka san annabi sallah ka ba ba domin san annabi ciko ne na shahadatu anna muhammadan rasulullah wanda ita kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah sai ta cika ne sannan in ka ibada Allah zai karba to ba yadda za a yi sallah wacce tana biyo bayan shahadatu anna muhammadan rasulullah ce Allah ya koya mana ita tun daga kama ruwa har alwala har kabbara harama har sallama amma a ce shi kuma san annabin Allah bai koya mana ba to da wannan tutiyar da wannan cika bakin kamar yadda laraba suke cewa wa kullun yadda iwaslan bi laila wa laila la tatiru lahu bi zaka kowa zai ce na laila ne shi yana son laila amma ita laila ta san masoyanta ya yi damun kowa zai ce yana son annabi mana ko ba haka ba domin manzo Allah ai ya cancanta a soshi لو لم تكن فيه آيات مبينة لكن صورته تنبيك بالخبر ko ba aya ko hadisi da suka ce a so annabi Allah asali ne wa annabi ɗabi'ar da duk ɗan adam dole ya so shi saboda manzon Allah son kowa ne son wanda ya rasa ba ma wai kin wanda ya rasa ba to amma shin duk wanda yake yana son annabi shin ya zo wa san annabin da irin ka'idoji da sharuɗan da Allah yake ai masa na soyayya wanda Allah ya gaya mana wa'atul buyuta min abwabiha wani zai tsallako gida ta katanga wani ya shigo da baya da baya wani ya karya kofa wani kuma ya zo da bukulli ya bude ya yi sallama ya nemi izini ya shigo duk sun shigo gida amma wa ya shigo a daidai wannan shine abin da mala ana zai tsokaita mana game da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ire-iren daudodin da waɗancan ma'abuta son zuciya suke jingina masa wanda matukar ba su bar wannan ba to mu ahlus sunna babu magana hada kai hadin kai tsakanin mu da bari in gaya mana kaɗan daga cikin daudar da yan shi'a suke jingina wa annabi na farko dai yan shi'a suna nuna sayyidina ali ya fi kowa har annabi suna faɗa ko a fatin nan naji wani mahaukaci wai yana cewa sayyidina ali ya fi kowa sai wani ya kawo masa ayar da Allah ya ce wata kazallahu ibrahim khalila har annabi ibrahim wai sai ce wai kalmar habiba ai ta fita khalilu ko a larabcin ina larabcin yan dusa idan sayyidina ali ya fi haka sayyidina annabi ibrahim me yasa ali bai zama cikin ulul azmi min ar-rusul ba me yasa sayyidina ali ba a bashi littafi ba yana daga cikin abin da su yan jiya suke da awa na san annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce wai da a cikin girmama annabi da kare shi wal iyazu billah suka ce al'auran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wai da ya sadu da nana Aisha da nana Hafsa sai Allah ya azabtar da ita saboda ya sadu da waɗancan fasikan mata wal iyazu billah kuma wai duk a cikin wannan soyayya ce ta annabi sun zage masa mata sun zage masa abokai sun fito da family issue na gidansa wanda kowa yana da family issue personal amma sun zo suna ta keran tashi a gari suna ta cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da wannan wanda ka'ida ta musulunci shine duk abin da ya faru na sahabbai a ce Allah ya ji kansu a wuce wajen to kaga wannan da ire-iren su sune abubuwan da mu ba za mu taba yadda da su ba daga wajen dukkanin wani dan bid'a ko dukkanin wani dan son zuciya da haka dan ahli sunna ya bude kunnansa da kyau ya gane shi san annabi ibada ce ita kuma ibada tana da ka'idoji da sharuɗa idan Allah ya ce ayi baka da yadda ka iya dole ka yi ko ya ma daɗi ko bai maka daɗi ba in Allah ya ce a bari dole ka bari ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba in manzon Allah ya ce haka ne dole ka karɓa ko ya ma ko bai ma ba domin ubangiji ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya maka jagora mala
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duba da yanayin lokaci kuma dukkanin gabatarwa da ya kamata a ce an yi ta an riga an yi ta Allah ya saka wasu malam da alkhairi malam ya koro jawabi dangane da kiraye-kiraye da raji da muke taji waɗansu suna yi na haɗin baki tsakanin ƙungiyoyi da kuma mabambantan fahimtoci na addini wanda wannan zama kamar yadda malami mana mukaddima a kansa akan cewa wannan kira ne da su ma masu yin nasa sun san ba zai yiwu ba idan har zai yiwu akwai buƙatar sai sun fito sun nuna matsayinsu dangane da waɗannan sharuɗa da suke sunan sharuɗan haɗin kai daga cikin sharuɗa kamar da malai karanta mana nukuɗa ta farko shine kubuta daga shirka mun ji babu wani hijabi na tauhidi cikin al'asma wa sifat uluhiyya rububiyya ba sai sai da mutanen nan suka ta shi kuma yana rubuta a cikin littattafansu to yanzu ina matsayin su akan wayannan shirkokin da aka karanta daga cikin littafin su mafi karancin abin da za su yi kishin Allah su fito su ce abin da yake cikin littafin malaman nan namu na shirka mun barranta da shi mafi karancin abin da za su yi kenan amma Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da girma a gurin su da za su iya fito su yi wannan amma a haka kai da kake tauhidi kake tsantsanta Allah tabaraka wa ta'ala ka zo su shafa maka tashin kaji su manne tare da kai to ba zai yi ba to nukta ta biyu bayan abin da ya shafi wajibi a tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala a cikin haƙoƙinsa shine kiyaye haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda muka ji sun yi wasan kwallo da haƙƙin Allah daga bakin malam to shi ma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka yake a gurin su amma za ka ji su da cika bakin cewa su masoya manzon Allah ne amma wallahi tallahi ƙarya suke muna iya tunawa akwai ɗaya daga cikin mawaƙa a Kano a filin taro a cikinsu ya bayyana ya ce idan annabi alaihi salam ya hana shi maulidi wallahi ba zai daina ba haka ya kama sunan manzon Allah karara mun san shi ko kuma duk mun saurari sauti kuma har yanzu suna tare da shi bai saba fitowa su yi masa wani abu ba Hafiz Abdullah ake ce masa haka ya sarraha clipin yana nan yace ko manzon Allah ya ce in daina maulidi wallahi ba zan daina ba a cikin su dai yan wannan ɗarika ta tijjaniya akwai wanda ya fito ce salatin fati ta fi salatin da ya fito daga bakin manzon Allah a cikin su ne a cikin su aka samu wanda ya ce idan kana gaban shehinka sai ga manzon Allah ya zo haka ya kama sunan sai ce sai annabi Muhammad ya zo sai ka tashi daga gaban shehu ka tafi gurin manzon Allah to an kore ka daga cikin halara kuma su ne masu cewa su masu son annabi ne a cikinsu aka samu wani tsoho a Ghana ya zo yana kalmomi yana ba'a yana cewa na shekara sama da arba'in ina hidimar addini dududu manzon Allah shekara nawa yayi yana sallah mutum nawa ya musuluntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ikama kuma har yanzu ana nan ana girman wannan mutumin a cikinsu aka samu wani matashi ya fito ya ce manzon Allah karamin bawa ne duk mun ji wannan abin da ya faru a wancan lokacin kuma baiti ya karanta na shehu ibrahim a cikin diwani fa ma walada rahmanu wa huwa ubaiduhu kuma ya fassara shi da cewa shehu ibrahim ya ce manzo Allah karamin bawa amma ɗaya daga shugaban masu rajin a zo a haɗin kai ɗin fitowa ya bawa wannan yaron kariya a cikin su in ba mu manta ba akwai magana cewa annabi isa shine baban annabi sallama shine baban annabi isa da irin miyagun maganganun da aka faɗa a karkashin wannan lokuta ɗin muna tuna abdul iyas ko da abin da yi na taka wuya wannan magana ne muni to wayannan kusan abubuwa ne da duk mun san su dama wanda masu yin da'awar cewa su masu san annabi sallallahu alaihi wasallama ne su ne aka ji su da wayannan to abin da zan zo mana da shi yau a dunkule ne saboda yanayin lokaci zai zo mana ta fuska guda hudu fuska ta farko shine yadda mutanen nan suke daukan annabi sallallahu alaihi wasallama su haɗa kafaɗarsa da ta shehu tijjani a cikin mafiya girman ababen da Allah tabaraka wa ta'ala zai ambata mana ko zai tabbata a nassi cewa abin nan sifa ce ke bantacciya ga manzon Allah sallama sai a ɗauke ta kwabo da kwabo sai a bawo shehu tijjani irin ta abu na biyu su da bakin su za su nuna bajinta ko yabo ga shehu tijjani sai su ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ɗauki irin yaban kwabo da kwabo sai su sa wa shehu tijjani shi sai ka kasa gane shehu tijjani ne mai wannan abin ko annabi ne mai wannan abin abu na uku shine da suke iya buɗe baki ƙarar ciwo maza a sallama ƙarya abu na hudu shine da suke iya ɗaukan kalma wacce bata dace ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a jinjina masa wacce a ƙarar za ka ga a sifar da manzo Allah sallama ya bayyana a labarin a sifa ce ta kaskanci wayannan abubuwa guda hudu za mu ji sa takaice abu na farko da akwai hadisin da na Aisha radiyallahu anha wata ɗaya daga cikin ɗalibanta Sa'ad ibn Hisham yake tambayarta yake cewa na na Aisha dan Allah ba ni labarin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na ce da na Aisha akhbirini an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Aisha ta ce da shi kana khuluquhul qur'an dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance alqur'ani ne kwabo da kwabo haka ta faɗa wallahi malam sai aka ɗauki irin wannan kalmar kwabo da kwabo aka ce shi ma zai wuce jani kana khuluquhul qur'an idan ka ɗauki littafin jawahirul ma'ani a muqaddimarsa shi juz'i na ɗaya kenan bugun darul fikr shafi na 35 yace wata kallaka bil akhlaqi shar'iyyati wa jami'i adabi hal mar'iyya yace shehu tijjani ya kasance ya ɗabi'antu da ɗabi'u na shari'a da dukkanin ladubanta ababen kiwata sai yace fa kana khuluquhul qur'an kuma ya kasance ɗabi'unsa ɗabi'un alqur'ani ne kaga irin wancan na manzon Allah yake shi ma haka abu na biyu mun sani cewa ya tabbata a hadisai cewa yadda Allah tabaraka wataala yake saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi annabi alaihi salatu wasallam yana fuskantar hali na nauyi da hali na wani lokaci shan wahala lokacin da wahayi yake zuwa masa kamar yadda ya zo a hadisi na Aisha radiyallahu anha take tambayar al-Harith ibn Hisham take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya rasulullahi kaifa yatika al-wahyi ya manzo Allah aya wahayi yake zuwa maka sai ma sallama ya bashi labari cewa yana zuwan masa a yanayi na kaman karar kararrawa sai ya ji kara a kirjinsa in haka wahayin yana sauka ya ce ko wannan karar tana yaye mun sai na ji na kiyaye abin da ake bani na wahayi din manzo Allah ya ce wannan yanayin shine mafi wahalar yanayi a kaina Nana Aisha radiyallahu anha a riwaya take cewa akan saukarwa da manzo Allah sallama wahayi a ranar da ake tsananin sanyi amma sai ka ga gomu yana tsatsafowa a goshin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda Allah ya ce inna sanulqi alayka kaulan sakila to sun faɗi shi ma shehu tijjani shi ma haka lamari yake lokacin da ake lokacin da ya shiga cikin jazba ko ya shiga cikin hali ko ake masa wata ilhama ko ake bashi wani sako shi ma yana shiga cikin irin wannan hali irin wannan yanayi na jin nauyi wannan magana ita ma tana cikin jawahirul ma'ani a muqaddimar sa shafi na 29 yake cewa wa kadhalika yadhharu alaihi radiyallahu anhu haka zalika yana bayyana ga shehu tijjani min athari jazbihi wa quwwati halihi umurul ukhra waɗansu al'amura ma sukan bayyana ga shehu tijjani ka iza mai jistatihi yace kamar girman jiki wamtu la'i badanihi da cikin jikinsa wa tahalluli wajihihi da yadda fuskarsa take walwali wa tiqalil amri alaihi da yadda al'amarin da yake sauka ga shehu tijjani yake nauyi a kansa hatta la yastati'u haraka yace shehu tijjani yana zuwa yanayin da ko motsi baya iya yi sai ya ce wa nafkur huna dan mu tuna maka ka gane me muke nufi yace za mu ambata maka anan ma kana ya qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan abin da ya kasance yana faruwa da manzon Allah sallama inda nuzulil wahyi yayin da wahayi yake saukar masa wa talakki al-amri ilahi da kuma da manzon Allah yake karbar al'amari na wahayin Allah min annahu kana yu'aliju minhu shidda na cewa manzo Allah sallama yana shiga cikin hali mai tsanani a wannan lokacin to shi ma shehu tijjani irin wannan halin yake shiga idan hali ya zo masa ko ya shiga cikin jazba kaga sifa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma anan gurin aka dauko ta aka bawo shehu tijjani mun sani ya tabbata a hadisai kusan hadisi ne da ya kai kusan haddu tawatur manzo Allah sallama yana bayani akan girman yin ƙarya gare shi akwai riwayar Abu Huraira akwai riwayar Anas akwai riwayar Az-Zubair ibn Al-Awwam akwai riwayar Al-Mughira ibn Shu'ba to wannan riwayar ta Mughira ibn Shu'ba Bukhari da Muslim suka rawaito ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahdikum manzo sallama yake hakika yin ƙarya gare ni ba daidai yake da yin ƙarya ga daga cikin ku ba ni na daban ne za ka iya wa na karya za ka iya wa na karya a kama kare da laifin karya amma shi man zara sallama karya gare shi tana da nata hukuncin na daban wanne ne hukuncinta sai ce man kazaba alayya muta'annidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah ce to ya tattali mazaunin sa a cikin wuta wannan na manzo Allah ne shi yasa yace yi mun ba kamar yau kuwa bane amma tijjaniya da aka zo sai aka ce shi ma shehu tijjani duk wanda ya masa karya falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan magana za ka same ta a cikin littafin addurratul kharida a juz'in sa na biyu ka san mujalladin farko yana da juz'i na ɗaya da na biyu shi kuma ɗan yana da na uku da na hudu to a cikin juz'in sa na uku shafi na ɗari biyu da bakwai ya kawo wasu baituka a ciki yake cewa falyatabawwa maq'adan fil nari man iftara ala nabil muftari kazaka muftarin ala tijani maq'aduhu yakunu fil nirani ya ce duk wanda iya manzo Allah sallama ƙarya to ya tattali mazauninsa a wuta ya ce to kamar haka ne ma shehu tijjani duk wanda yi masa ƙarya shi ma mazauninsa yana cikin wutar jahannam to wannan kaga fuskar farko ɗiban waɗansu tabbatattun abubuwa na manzon Allah a dinga bawa wani mu ba mu yadda ba duk abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bar wa annabi shi kadai ba za mu iya yin kara akan abu ko guda ɗaya ba in dai na annabi ne wani yabo ya ce shi ma zai shiga cikin wannan rigar a mu ba ma tarayya da manzo Allah sallama a cikin wani abu nasa da wani kowane ne saboda haka sai sun haƙura sun fito sun yage shehu tijjani su gaskiya waɗannan abubuwa na manzon Allah ne a yi haƙuri a cire shehu tijjani daga cikin wa mu yadda ba to mun yadda masoya manzon Allah ne na gaskiya idan suka iya yin haka to sannan sai kuma a duba harkar tauhidi na baya wannan ita ce gaba ta farko gaba ta biyu akwai littafin da ake cika baki da shi diwani diwani diwani diwani an yaba annabi alaihi salatu wassalam dole idan ka raba kusan diwanin gida uku kusan kaso ɗaya kansa yake yaba a ciki a ciki yake cewa duk wanda ije fa ma kata wuce sharqi wal garbi fatfadan ila ma kata illa lisanni shazai kansa yake yiwa can da yake cewa faqad qala mamduhi inni mufawwidun umuri ila barhama fa huwa al-munakir wa in da annabi sallama a filin alkiyama zai ce ni yau ba zan yi komai ba barhama zan bawa zai yi komai kansa yake ambata a cikin diwanin a mafi yawan gurare amma wannan ba shine maudu'in da zamu tattauna a kansa ba idan ka koma cikin diwanin ad-dawawun fit zaka ga akwai da yawa daga cikin ababen da yake ambata na bajinta ga annabi sallama ko na kansa lokacin da yake shiga wani sauki hakin annabi sai kuma ka ga ya ɗauko shehu tijjani ma ya bashi irin wannan abin sak da sak lokaci zan faɗa a takaice a farko cikin littafin tafsirul usul ad-dawawin sitti kenan shafi na takwas za ka gana cewa famar rama darki fiski yaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama wannan kusan banki ne da za a dinga yawan jinsu suna biya shi a diwani yace famar rama darki fiski yaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama yace duk wanda zai yi nufin wai zai kamo ni a shauƙin da nake wa annabi to wannan ya nufaci yin abin da yake abin haramtawa ba zai samu ba sai ce kamar rama maskal badir yawman bi asbu'in misalin sa kamar wanda zai ce bara ya taba wata ne da dan yatsan sa ko wa man rama audal ams yawman wa ayyama ko kuma wanda zai ce bara ya dawo da jiya ko shekaran jiya kaga wannan baitin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka halin da yake shiga ko matsayin sa to idan ka kowa cikin diwanin qibul anfa wanda iwa shehu tijjani sai ke cewa famar rama darki fi siyaqi imanina faqad famar rama darki fi siyaqi imanina kamar rama maskal badri minhu sawaju shi ma a wannan baitin sai yake ambatan famar rama darki fi siyaqi imanina kaga anan kun ma sai ke tambaya a to asalin baitin famar rama darki wai na annabi ne ko na shehu tijjani ne a gurin nabi nan aka cire aka sa imanina aka sa shehu tijjani a gurin me yasa za a dinga raba baituka an taba yaban annabi da abu aka dauko wani aka yi shi da irin abin da aka yi annabi da shi ba zai yiwu ba idan ka koma cikin tafsirul usul halwa shafi na tara za ka yana cewa ku asartu hubbal mustafa duna ghairi walau umma kulthum walau kana maryama yace na fifita san manzo Allah sallama akan lawanin sa ko da ta ummu kulthum ce ko da ta maryamu ce sai ce fa wallahi ma fil qalbi habbul li ghairi na rantse a zuciyata babu rabon wani manzon Allah wa gairu rasulillahi laysa li ta'lama idan ka koma cikin tufat wa qaidil anfal shafi na 77 kenan sai yake cewa sarabu siwa hadal imami biqi'atin wala aishun kalla wa nafsu mufannada yace duk wani mutum ba shehu ba kawar walliya ne kawai wala aisha yace kai ba yata aisha ba kalla yake kai kyale ta ma walastu mufannada ba ƙarya nake ba wa wallahi ma fil qalbi hazzun li ghairihi na rantsi da Allah a zuciyata babu rabon wani shehu tijani fala manzarun yujla siwa shaykh ahmada a taifurul usul ya rantsi ya ce wa wallahi ma fil qalbi hazzun li ghairihi a haƙin annabi ya zo haƙƙin shehu tijani nan ma ya yi rantsuwa ya ce wa wallahi ma fil qalbi hazzun li ghairihi wanne ne gaskiya a ciki wanne ne gaskiya a ciki kawo annabi baitin kuma ka sako ka kare shi tijjani irin sa idan ka ƙara komawa har wa yau cikin diwanin nasa da tafsirul usul yana cewa walastu ara mustahsanan ghayra wajhihi mu rika kalmar mustahsanan ghayra wajhihi yace ban ga wata fuska mai kyan ta manzon Allah ba fa laysa jamalun ghayru wajhil mudaththir yace idan ana magana kyau babu kamar fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsirul usul haka idan ka sake komawa cikin ibul anfas eh idan ka sake komawa cikin ibul anfas amu afwa ta amma kalemi Thank you. ko hadara shi da taba ta ne yawa to shi ke a cikin tibul anfar shafi na 269 yace falaisa jamalun ghairu yake cewa falaisa aramu tahsanan ghaira wajhihi wa man li bi luqyahu fa zakal falahu nan kuma yana yaban shehu tijjani yadda ya faɗa a cikin can tafsirul wusul yace walastu ara mustahsanan ghayra wajhi ban taba ganin kyakkyawa irin fuskar manzon Allah ba fa laysa jamalun ghayr wajhil mudaththir manzon Allah to da yazo ibul anfas gurin shehu tijjani sai yace walastu ara mustahsanan ghayra wajhi shi ma haka dai har wayo a cikin tufatul ibn anfas da yayi ban shehu tijani a shafi na 77 yace fa laysa jamalun ghairu wajhi imanina a'a to ka ce babu fuska ne kanta shehu tijani babu fuska ko ne kan kamar ta manzo Allah kuma da irin baiti iri daya wanne ne gaskiya a ciki a duk waɗanda suka shahara da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba taɓa samun wanda zai yabi manzon Allah sallama kuma a ga ya ɗauki yaban yayi wa wani irinsa ba to su ne sa suke yin haka me yasa suke haka saboda na farko ƙarya suke a cikin da'awar san annabi ƙarya suke yi idan da gaske ne kana son annabi ba za ka yabi wani annabi da abin da kai ba annabi da shi ba mun gane wannan ita ma ko na gaba mu tsallake wannan ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma ishara zan yi saboda lokaci akwai ababe da yawa malam habibu ku ya rubuta littafi kusan ƙarya ɗari biyar ya kawo kaga abin da yawa amma zan faɗa mana abu guda biyu a cikin littafin jawahirul rasail shehu ibrahim ya ce sun haɗu da manzo Allah sallama ido da ido sai annabi alaihi salam ya ce da shi ina maka albishir da cewa Allah zai baka shekaru a duniya sama da na babanka yana nan a rubuce to kuma da lissafi aka zo aka lissafa bayan mutuwar shehu ibrahim yanzu rasuwar da babansa ya girme shi da shekara bakwai kaga wannan ƙarya ce da ba ta buƙatar ma wani lissafi shekarar haihuwar wani shekarar mutuwarsa akwai shekara kusan bakwai tsakaninsa da shi da babansa ina waccan magana da ya ce maza Allah ne ya gaya masa cewa za ka rasu babanka dadewa duniya kaga ta tabbata ƙarya yi annabi sallama ba zai faɗa ba abu bai zo bai faru ba gaskiya ba zai yi ba in ka duba al-ifadatul ahmadiyya sai mutijjani ya faɗa yace ma sallama ya ba shi lamuni akan ƴaƴansa guda biyu akan cewa Allah ya yarda da su suna da lamuni Allah zai kula da su annabi sallama ma zai kula da su amma ƙarshe mun ci muhammadul kabir ko ya zama dan tawaye dan ta'adda da ƙarshe ma yankan rago aka yi masa saboda ya yi shirin yi wa ƙasar su juyin mulki ina lamunin kaga ta tabbata wancan lamunin da aka ce an yi masa menene ƙarya ne wanda wannan duka abu ne da yake nuna mata rashin darasta annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurinsu sai da suke iya halatta wa kansu yi masa ƙarya bayan ɗaukar haƙoƙinsa tabbatattu su ba wa shehunansu ɗoriya akan wannan wannan gaba ta uku kenan gaba ta hudu ambatan annabi sallama a cikin waɗansu mawaƙi waɗanda ga wanda isan darajar annabi ba zai ambace shi a nan ba abu na farko idan muka je littafin jami'u karamatul auliya na yusuf ibn isma'il annabahani wanda malam yusuf ibn isma'il annabahani yana daga cikin malaman da suke girmama shehu tijjani dan har tarjama shehu tijjani a cikin jami'u karamatul auliya ɗinsa a cikin juz'insa na ɗaya shafi na ɗari biyar da goma sha biyar yana labarin malam ahmadul badawi bara ku ji abin mamaki ya kawo kissar malam ahmadul badawi to a ci sai ike kakaito wani abu da ya faru malam muhammad ashanawi yake cewa wa hakali shaykhuna aidan malamin mu ya bani labari anna sayyidi shaykh abul gaus ibnu kutaila malam ibnu kutaila أحد العلماء بالمحلة الكبرى إيه لك كم علماء أو نقولي المحلة الكبرى وأحد السالهين بها كان بمصر ولا ما لم يجي مصر جاء إلى بولاد في جون قرية نتوى في بولاد فوجد الناس مهتمين بأمر المولد والنزول في المراكب sai samu mutane sun himmatu ana ta shirye-shirye akan mauludin malam Ahmad al-Badawi fa ya matsu ana ta shirye-shirye yaga mutane hankalin su ya tashi Ahmad al-Badawi yana kabari amma dai maulidin da ya assasa ana nan ana raya shi kamar misali kai za ka iya misali ka ce kamar maulidin yan mota ko kaga wanda ya assasa shi ai baya rayu amma har yanzu ana yin sa to shi ma Ahmad al-Badawi haka aka yi wannan shirin yin maulidi nasa wannan bawan Allah da iga wannan abu sai abun ya bashi mamaki kawai sai inkari ko an kara zalika sai ce kai wannan abun bai yi ba yace haihata an yakuna timamu haula'i bi ziyarati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam sai ce ina ma ina ma yadda mutanen nan suka ba da himma gurin wannan maulidin haka suke ba da himma da kulawa abin da ya shafi ziyarar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mislah timamihim bi Ahmad al-Badawi yace hata amma abin nasu yayi nesa da juna ma'ana yadda suke ba wa maulidin Ahmad al-Badawi kulawa ko mauli ko kula da sha'anin ziyarar manzon sallama ba sa yi wannan magana tana da kuskure a zahiri ba ka kula da haƙƙin manzon Allah kamar yadda kake kula da haƙƙin waninsa sai na ce ka ina ma annabi kake ba kula wannan da kake ba wani akwai kuskure a ciki to wallahi wannan bawon Allah da ya faɗi wannan magana fa qala lahu shakhsun kawai wani mutum sai ce da shi sai bi Ahmad al-Badawi waliyul azim yace shehu Ahmad al-Badawi kake hada da annabi kake faɗi wannan maganar waliyu ne fa babba to wannan wani mutum sai ya tashi sai je gurinsa yace fa zama shakhsun fa ta mahu fa ta amahu samakan wani gurin sai ce gale shi sai ya tashi sai ya dauko kifi sai ya bashi mutumin nan sai ya ci kifin nan fa dakalat halqahu shawkatu yana cikin cin kifin nan kawai sai wata kaya sai ta makale masa makogwaro ta sallabat sai ta kashe makogwaransa falam yaqiru ala nuzuliha biduhni ghassa biduhni ghassa wala bi hilatin min al-hiyal suke duk wata dabara ta mai da wane ne ba su iya cire wannan kai da makogwaransa ba wa warimat rakabatuhu sai makogwaransa su wuyansa sai ya girma ya kumbura hatta sarat kasalayatin nahli tis'ata shuhur sai da wuya sai zama kamar irin gidan kudan zuma din nan tsawon wata takwas ko wata tara tis'ata shuhur wata tara yana ta fama kaya ta ibuta fa ba'da tis'ati shuhurin wa huwa la yatalazzazu bi ta'amin wala bi sharabin wala mana baya iya bacci baya iya shi baya sha wata tara kaya ta soke masa makogwaro kun san laifin sa yi ya ce a kula da haƙƙin annabi sama da ake kula da haƙƙin mala ahmad al-badawi to ashe hukuma ce ta same shi ya manta da laifin da sai daga baya sai ya tuna sai ya ce da su da Allah ku dauke ni ihmiluni ila qubbati sayyidi ahmad al-badawi yace da Allah ku dauke ni ku kai ni gurin mala ahmad al-badawi suna kai shi gurin sa wa adkhaluhu sai aka shigar da shi fa shara'a ya qara'u surata yasin sai fara karanta surata yasin wa adata adatan shadida kawai sai ake shawa wa kharajat shauka kawai sai wannan kai sai ta fado mun gani satan daman tana ta cuɗanye da jini wa qala sai ce tubbi ila Allah ya sayyidi Ahmad malam Ahmad al-Badawi na tuba zuwa ga Allah ba zan ƙara ganin alama hidima in yi burin ina ma manzon Allah ke irin ta ba wa zahaba al-waja'u wal-waramu min sa'atihi wannan ciwon da kumburin da ciwon duka a ta tafi suka tafi ya tuba daga cewa a kyautata haƙƙin annabi kamar da ake kyautata na amadul badau wannan shi ne ke san annabi in ka koma cikin littafin rimahu na umarul kuti yana tare da littafin jawahirul ma'ani ko bugun darul fikir shafi na ɗari da sittin yana faɗan falala da darajar shi umarul kuti sai yake cewa na daga cikin darajarsa أن بعض الإخوان السابقين رأى النبي صلى الله عليه وسلم wani daga cikin bayan Allah mutanen kirki ne sai ya haɗu da manzan Allah sallama wa arada an sallima alai sai ya nufaci ya sallama ga manzan Allah sallama wa arada anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wai mutum ne fa yazo zai manzan Allah sallama ko sai manzan Allah sai kauda kai kuma fa ahadu salihin ɗaya daga cikin mutanen kirki to wa namahu lawman shadidan kai manzo Allah sallama sai fara zargin wannan mutumin yana zargin sa yana zargin sa hatta qala lahu kai sai da zargin ya kai ga manzo Allah ya ce da wannan mutumin anta kafir kai arne wa kafa dalika ala nafsihi wannan mutumin sai ya horata wa qala sai yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaika ira da aminci tabbata gare ka an sabbabe kai ne likita kai kai ne likita kuma al-ilatu fil khalaq sai ta yara suna ba ni shawara ba ni dabara da ban in ku fita daga wannan kafirci da nai kun san laifin sa akwai umarul kuti a garin ya fita da neman izinin sa ba shi ne laifin fada annabi wai yace da shi wai ya kafarta sai ce ya rasulullahi ba ni mafita fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace da shi in arattan najata idan kana son ka kubuta fa lazimi shaykh umar ka je ka lazumci umarul kuti allazi kunta ma'ahu wanda da kai almajirin sa ne yanzu zaka fulani ka bar gari baka nemi izinin sa ba ko ma kana zumce shi shine zaka kubuta daga kafircin sai ya ce wa mulazamatuhu wal julusu ma'ahu ka ga lazumtar sa da zama tare da shi afdalu min julusika fi raudati ya fi falala sama da ka zo raudata ni manzon Allah ka zauna a nan wannan a cikin littafin yan tijjaniya rumahu ga wani mutum zuwa gurinsa ya fi kaje raudan manzon Allah حسبنا الله ونعم الوكيل a cikin tijjaniya wannan abu yake shi yasa wani za ka ji an ce abu a tafi maka ya ce a shi kaulaha zai tafi har wani waka ya koyi rantsuwa ya ce ya rantse da barhama kaulaha ta fi maka ai da akwai wanda dama an nuna su an ce zuwan gurin su ma ya fi ka je raudan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu ya za a yi mutumin da zai zo ya dinga da'awar cewa shi ne san manzon Allah ne kuma a cikin littafin gidansa an rubuta cewa da wani zuwa gurin sa ya fi a je gurin manzon Allah ya fi a je raudan ma'aikin Allah sallama amma bai taɓa fitowa ya magana akan wannan abu ba kuma kai yace da kai kai kai ne ma baka san ma annabi ma saboda ya rena maka hankali shi yasa muka ce idan za a haɗa kai sai an zo an yi taka an yi tiga sai mun gaya muku ya annabi yake a gurinku a tilkafan malamanku ku fito ku barranta daga wannan taɓa martaba da kima ta annabi sallama da ake a cikin gidanku sannan sai a dawo sai a ce to bara mu duba ku mu aura kuma akan sheli na tauhidi mu gani abu na biyu kenan muka kawo ko na uku saboda yanayin lokaci akwai wani malami da ake cewa da shi Muhyiddin At-Tu'uni ɗaya ne daga cikin manyan-manyan malaman tijjaniya wanda ya yi rubuce-rubuce a kan manakib na shehu ibrahim ya yi rubutu a kan shehu tijjani ya yi rubutu hatta a kan wancan jami karamatul auliya na nabahani ya yi masa takdila yana da wani littafi ya sa masa mu'ujamu marra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nawmi wal yaqaba ya tattara sunayen waɗansu daga cikin shehinai da waliyansu waɗanda suka ga manzon Allah sallama a zahiri to a ciki ya kawo wani malami a safa ta 23 ya kawo tarjama wani malami abubakar as-suraj ibn ali ibn musa al-hamuli al-yamani wannan malamin azirikli ya ambace shi a cikin al'alam to shi da kawo labarin wannan malami ga abin da yake cewa malamin ya ce ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa ababakar wa umar fi halqatin minan nas inda masjid walidi bi qaryatin hamraniyya shi malam abubakar yana da baba sunansa ali ibn musa ya ce wata ran a halkar babana a masallaci ta zikirin tijjaniya kawai sai ga sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar da sayyidina umar sun zo gurin wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya umar kuma ya abubakar ya umar kuma faqad bila ra'sal faqih kawai sai jo manzo sallama yana cewa da sayyidina abubakar da sayyidina umar ku tashi ku je ku sumbanci kan wancan dattijon baban naka wannan ya faru ran 17 ga watan Ramadan ka ga yanzu su wa aka girmama kenan baban sa aka girmama sai Allah sallama yake da su ku je ku sumbanci kansa sai ya ce fa qama sai suka tashi wa qabbala ra'sahu sai ya suka sumbanci kan wannan mutumin wa kana annabi sallama qa'iman inda al-faqih to sai kasance manzo Allah sallama yana tsaye a kusa da wannan malamin wal faqihu qa'idun shi kuma malamin yana zaune ba mu gane misalin nan ba ko akan sallallahu alaihi wasallam yawwa kamar annabi sallama ya zama masa kamar dan agaji a bayansa dan zo ta baya dan tsaya a bayansa to shine yace وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما عند الفتح annabi alaihi salam ya kasance a tsaye a gurin wannan malamin baban nasa wal faqihu qa'idun shi kuma baban nasa malamin fiqihu ne yana zaune wa huwa sallallahu alaihi wasallama yaduru hawlahu annabi sallama ya kasa zaune ya kasa tsaye yana ta kewayawa a bayan wannan mutumin a daura da shi katta isu bihi kamar yana kewaya shi ba kamar kai ta kaiwa kana kawowa shi kai kuma kana shi malamin yana zauna ta a kashin gide annabi sallama kuma yana ta kaiwa ya komo a bayansa yana ce masa tsawabi wa huwa ya kulu manzon Allah yana ta maganganu yana cewa ana uhibbu haza ana uhibbu haza shi kuma ku yana zaune annabi yana ta cewa yana cewa ina son wannan ina son wannan hatta ta da yartani alaihi kai har sai da manzon Allah bai kusa yin cintike ya faɗo kan mutum ni ita wannan gaske ba malamin tijjaniya ne a farkon littafin a shafi na 23 sun littafin mu'ujamu marra'a rasulullahi sallama fil nauni wal yaqaza yana cikin littafin dan tijjaniya ne me kuka fito kuka ce akan wannan wannan yanzu ba ke ta alfarbar manzon Allah akai ba labarin cewa ka lubunci Umar al-Futi ya kuka je gurin manzon Allah sallama ba kai ta alfarmar annabi bane ya za a yi yadda ne wannan yana son manzon Allah sallama ba zai yi ba saboda haka wannan shine ginshiki na biyu saboda yanayin lokaci suna da yawa saboda yanayin lokaci muke cewa wannan shine abin da yake shine tushe na biyu shine tushe na biyu duk wanda zai da'awar a zo a haɗa kai to muna bin sa bashin tauhidi haƙƙin Allah da yake keta shi sai ya zo ya tuba na biyu haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ɗiban alfarmarsa a raba ta tsakanin shehinai a zuwa kaskanta matsayinsa a sa shi wai yana ran gadi a bayan wani har yana nema a kifo kansa annabin namu ake gaya wannan ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba a kan wakan za mu alfarmar minti biyu malam ya bani minti biyu zan biya wata gaba guda ɗaya ta ƙarshe gabar ita ce tana da alaƙa da maganar malam abdulmalik yadda mutanen nan suke iya kallon hukunci a shari'ar musulunci su yi masa karan tsaye Allah bai faɗa ba su faɗa annabi bai faɗa ba su faɗa ko Allah ya faɗa su canja na Allah su ce su bai musu ba wani suke so daban guda ɗaya zan bayar mun sani Allah tabaraka wa ta'ala ya zama cewa inna dina inda Allah islam kadai addini a gurin Allah shine waye musulunci yace wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riki wani addini ba addinin musulunci ba Allah tabaraka wa ta'ala yace ba za mu taba taba daga gurin sa ba doka ce kuma ce ran alkiyama zai tashi daga cikin asararru akwai hadisin Abu Huraira yana cikin sai na Imam Muslim yace manzon Allah sallama yayi rantsuwa da Allah yace wallazi nafsu Muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار yace ba yahuda yake ko ba nasari ji labari na ni manzon Allah na bayyana ya kin imani da ni face sai ya kasance daga cikin wuta malam wani ba yahude ne shehu tijani yace dan aljanna ne maganan nan tana cikin al-ifadatul ahmadiyya shafi na goma sha bakwai kun san yadda ake in aka kawo tsarf na magana shehu tijjani sai a sauka kasa a gaya maka sababan ta shehu tijjani ya ce a shafi na ɗari da goma sha bakwai shehu tijjani ya ce allahu ya ja'alahu min ahli janna allah zai sanya shi zama ɗan aljanna allah zai sanya shi a cikin aljanna ko ka ce addu'a aka yi masa gashi bai hude ne amma ka ce allah ya sa shi a cikin aljanna me ya faru ya ce qalahu li yahudi ya faɗi wannan magana ne shehu tijjani ga wani ba yahudi ukhbira da aka ba shi tijjani labari annahu amala al-hujjaja bi aini ma wannan mutumin kyautatawa mahajjata yi a garin su shehu tijjani yayi mu'amala da su kyakkyawa ya kyautata musu wa qala al-yahudi li zalika al-hajj akwai wani alhaji a cikin su sai shehu sai wannan ba yahudan sai ya ce da wannan alhaji yace haza ala wajhi sayyidi ahmad tijjani kudi ya dauka sai ya ba su kuɗi yana matsayin ba yahudi sai ce da su wannan na ba ku wannan kuɗin hadiya saboda darajar shehu tijjani ba musulunta yi ba a'a ba a da masu alahu anhu wannan ya faru bayan shi ba yahudan ya tambayi wannan alhajin yace daga garin aina ma bi kuke ce daga aina ma bi muke ka san shehu tijjani yace na san shi to ba da masu alahu anhu wa akbarahu alhajj annahu jaruhu wannan alhajin ya bashi labari akan cewa ai shi makocin shehu tijjani ne sai ya dauki kuɗi ya bashi yace ga wannan to saboda darajar shehu tijjani a gurina na ba ku wannan kuɗin ana zuwa ka ba shehu tijjani labari sai ce Allah zai sa shi aljanna zai shiga cikin aljanna al yahudi ba yahudi haka ce wa shari'ar musulunci karan kai a wannan layin za a tafi a ce abu haɗa kai a'a sai dai su dawo a yi addinin gaskiya bisa tsarin da Allah yake so kuma bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wal iyazu billah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu a malam a kan sannan ya nufa ya gare eh za mu tsaya dan insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh to dai yan uwa kuna ji wannan shine ka'ida ta addini shari'a ta Allah ce
kuma Allah shi yake sa ka'idoji na addininsa ba ka da damar ka ƙara masa ko ka rage masa in a so na zuciya ne duk wani dan uwanka za ka so shi duk wani wanda ya kyautata maka za ka so shi duk wani wanda ya dangantu da kai za ka so shi to amma mu sani so da ƙi ibada ce duk yadda mutum ya kai da kusanci da kai idan Allah yake karka so shi ba za ka so shi ba duk yadda mutum ya kai da nisa da kai idan Allah yake ka so shi kuma dole ka so shi da haka shi so da ƙi ibada ce da haka a ka'ida ta musulunci ba ka yin so sai ga wanda Allah yake a so kuma ba ka yin ƙi sai da wanda Allah yake a ƙi Allah ya gaya mana waɗanda za mu so kuma ya gaya mana waɗanda za mu ki da haka ba za ni so ba sai ga wanda Allah ya ce mu so ba za ni ki ba sai ga wanda Allah ya ce mu ki domin mu bayansa ne amma kamar yadda na gaya mana hakan bai hana mu yi wasu mu'amaloli na rayuwa ba amma a maganar addini to a nan ne ba a yi sai abin da Allah ya ce ba a bari sai abin da Allah ya ce a bari domin kada wani ya zo ya ce mana to kuma ai kun yi kaza ko kuna kaza ko a'a ka gane bambanci tsakanin abubuwan guda biyu sannan wannan magana da ake faɗa ana magana ne akan yadda addini yake da kuma wanda ya kudirci waɗancan abubuwa na gaya muku zai iya yiwa a samu da yawa daga cikin ɗan ɗan ɗabi'u ba su ma san wannan abun ballanta na su mai da shi ne aƙida to ba da wannan muke ba ko kuma wanda ya san abin amma shi bai yarda da shi ba shi a wajensa ɗariƙa kawai lazimi da hailala da istighfari da salatin annabi to wannan sai mu ce ba da kai muke ba muna magana ne da wanda ya san waɗannan abubuwan kuma ya kudurce su a matsayin aƙida shi kan wannan ko ya fito ya ce ma a haɗa kai ƙarya yake yi irin wannan ma ba zai ma ce a haɗa kan ba irin waɗannan su ne wanda za ka ga sun maida ahalus sunna kishiyoyinsu makiyansu duk abin da zai bata wa sunna ko saban Allah ne za su iya yi za su iya yi za ka su ne wanda za ka ga kullum za su yabi kiristoci za su yabi rabo yabi masu zagin sahabbai za su kaza za su kaza dogaro da fatawa daga cikin fatawoyin wasu daga cikin malamansu da suke cewa da ɗan izala gwanda kafin me hujjar hujjar ai ɗan izala yana kishe hutujjani ba ruwansa ba da kafiri fa Allah yake ki amma shi a wajensa da mai kin shehu tijjani gwanda mai kin wa Allah to akwai wannan a cikin tijjaniya kuma ko shakka babu da irin waɗannan muke magana wanda shi a wajensa dan ka zagi Allah kai ba matsala bane dan ka zagi annabi ba matsala bane dan ka zagi sahabbai ba matsala bane in dai ba za ka taba masa shehu tijjani ba wannan ko ya fito ya faɗa maka ko bai fito ya faɗa maka ba abinda aikinsa yake nunawa shehu tijjani ya fi masa duk waɗannan kuma wallahi akwai su a cikin ɗariƙa su kansu ƴan ɗariƙa sun san akwai masu irin wannan a cikin su kuma wannan shine asalin ɗariƙa shine abin da yake rubuta a cikin littattafanta ka sallama wa shehi makauniyar sallamawa sallamawar da ba a yi wa kowa irinta sai Allah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga dan mu zamo bisa ga basira komai a fili yake ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya bar mu a cikin duhu kuma babu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mana bayani ba ubangiji ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan suka aida suka musulunta kalmar tabu anan bi ma'ana aslam daidai da faɗin Allah faskakin kama umirta wa man taba ma'aka shi yasa bahaushe idan mutum ya musulunta sai ce tubabbe ne tuba yayi saboda mafi girman tuba shine musulunci to Allah yake mushrikai fa in tabu in suka musulunta wa aqamu salata suka zo suka tsaida sallah suka daina zagin Allah suka daina gaya wa manzon Allah maganganun da suka ga dama suka daina cewa kowa Allah ne kuma suka mai da hankali suna sallah irin ta musulmi wa ata zakata kuma suke ba da zakka to sai Allah yake fa ikhwanukum fid din a lokacin ne suka zama ɗan uwanku na addini sai a zama ɗan uwan juna sai a sulhunta sai a zama tsuntsiya madaurin ki daya al-muslimu akul muslim mala abdul malik duk da ya zo a watan tara zan ba shi minti biyar in ya kure ya kure ya kai ya tasa har zuwa kwano to in bar mishi zuwa minti goma zai mun bayani ko zai mana bayani akan yi wa Allah ƙarya a takaice musamman a wajen masu son zuciya da 'yan bid'a su ba su ɗauki ƙarya ga Allah a bakin komai ba mana ana ya fara mana tsokaci a kansu tare da hadisi ya tabbata daga annabi mutawatiri alkazibu alayya laysa kalkazibi ala ahad maza Allah ce ku sani min ƙarya ba fa kamar yi wa kowa ƙarya bane ba man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nema wa kansa wajen shiga a wuta ga shi kwa a ɗariƙa har littattafai aka yi na wanda suka ga annabi da ido kiri da muzu bayan fa ya bar duniya kiri da muzu akwai wanda ma shi kullum tare da annabin yake ba wai sai lokaci lokaci ba ko da yaushe ma duk lokacin da ya so ya ga annabi kawai zai gan shi to kaga wannan magana magana ce wacce babu hankali lafiyayye a cikin ballanta na ilimi domin malamai daga cikin su hafiz ibn hajar al-asqalani yace idan aka bude wannan kofa to sahabbai ba za su kare ba domin ne sharadin sahabbantaka shine kaga annabi kai imani da shi kuma ka mutu akan haka to in shehu kullun yana ganin annabi ya zama ne sahabi tunda yayi imani kuma ya mutu akan haka kuma yana ganin annabi ko da yaushe dan sahabi ne kenan to sahabbai ba za su kare ba kaga wannan kuma ba zai yi ba hankali ba zai karbi wannan ba da ana ganin annabi da daraja tana tabbata ga wani dan adam ya ga annabi to farkon wanda zai fara ganin sa bayan koma ga Allah yasa ce Fatima kuma ta shiga halayen da yanda da bukatar ta gan shi ko ba haka ba to sannan in ana ganin annabi to maganar mutuwa kuma fa ai babu ita domin me bambancin daman na rayar da mace ce ya zama me ba a ganinsa amma ya zama ana ganinsa to yanzu ka kore wa annabi mutuwa qur'ani kuma ya tabbatar maka da mutuwoyi a wajaje da dama a fa'in mata au kutila innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أو مت أو تكراء فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فذاك يا النبي يا رسول يا بردوني يا كورزوا جرحمر وبنجي dan haka ba zai yiwu a ce a gan shi ba wannan mustahili ne cikin haƙƙin duk wani bil adama in ya bar duniya a ce a gan shi haka Allah ya ce da haka mala abdul malik zai kare mana haƙƙi akan wannan Allah masa jan gora
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول أمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يبدأ نجا لوك السياي بعد جدولي ما أدى بسينا هو a gurguje abin da zan ja hankalin mu akan sa kamar yadda malamin ishara zuwa gare shi shine fadin karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala cikin littafin sa mai tsarki Allah ta'ala yake cewa qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بلا علم أشكين واتو أكيدون إن بدأ لإن تريقوا قبادا فوانا مغانا سيمي فادي مغانا سيمي جرما قريد جسكي ta yawaita kawai sai da ɗauko abin da yake wato zai dan haska mana dan kai ya zamanto cewa kamar an faɗi magana da ba su faɗa ba ne ba kamar an faɗa musu abin da ba su faɗa ba domin ko san sukan yi raddi raddin inda zai zama na ilimi to wannan abu ne wanda ake so to amma raddin da za a yi shi da molanka ta ga wannan ba zai zama hujja ba akan al'umma su kuma al'umma manzo Allah sallam karatu suke yi kullum ka zamanto cikin wanda za ka karantar ko wanda za a karanta kar ka zama cikin wanda za a rudar da kai da ainihin wato molanka ko kuma cikin wanda za ka rudar da mutane da molanka domin amana ce ga wannan al'umma a wuyan kowa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsu da kuma ainihin wato tunaninsu da akidojinsu kamar shi wannan sahibi da aka sha faɗa shine a Sheikh Tijjani ya faɗa cikin littafinsa Jawahirul Ma'ani shafi na 80 a juz'i na ɗaya shafi na tamanin da biyu inda yake faɗa wani nafi cewa wai ma khalaqa Allahu li nafsihi illa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wai Allah bai halicci wani dan ne amfani shi yake da bukatar sa ba sama da manzon Allah sallam ma'ana manzon Allah Allah ya halicce shi ne kawai saboda yana da tsananin bukatar sa shi kadai ya halitta wal baqi sauran mutane min al mawjudi cikin wanda kake gani kullihi gaba ɗayan sa makhluqun li ajlihi an halicci sauran halittu ne gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah Allah ya halicce shi dan shi kansa shi zai yi wani amfani da shi da kansa kenan su kuma sauran halittu mu kenan Allah ya halicce su ne dan annabi shine zai amfani da su wannan kuma bai buya ga ga bahaushe ba ana cewa an yi duniya da lahira dan annabi ko ba haka bane wannan kalma ta jahilci ba kalma ta makaranta ba ana cewa abubuwa da yawa dai za ka ji a ce ayi in dai an yi duniya da lahira dan annabi to kaza zai kamata kaza ya zama saboda haka dole sai a ɗauka cewa yana daga cikin ilimi ka yadda cewa an yi wannan dan haka kuma Allah ta'ala ba haka yi ba inda a ce da shi ne daraja da zai ƙara manzon Allah ɗaukaka to da Allah sai yi duniya da lahira domin sa to wannan ba komai bane a gurin Allah shi sa Allah ta'ala yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni fa ban halitti mutum da aljani ba sai kawai dan su bauta samun to kaga kai da kai magana kai alqawlu ala Allah bila ilmi shi Allah ilimin sa da yasa ya halitti mutane da aljanu dan bauta ne kai kuma ka ce ai ya halitti manzon Allah dan kansa dan yana da bukata kuma Allah bai bukatar kowa amma kowa yana bukatar Allah saboda haka saboda haka yanzu kaga kai ka ake bukatar ka kawo dalili wannan shi shehu tijjani ya faɗa a wannan gurin da na bayani kun ga wannan ya saba wa ainihin wato wannan aya da muka kawo abu na biyu akwai ainihin wato shi wannan malami umarul futi shi ma ya faɗa cikin littafin da ake kira rimahu akwai littafi da ake kira misma rimahu shi ma mujallar juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da tara wannan yana faɗa saboda ya zama akwai dalilai na cewa suna faɗa din suka take cewa wai inna ma harama Allahu liwata wai Allah ya haramta liwadi ne kun san Allah ya haramta liwadi ko za mu karanta aya inna ma harama Allahu liwada li annahu yasqudu ma'a nu'ifatir rajuli adadin min mala'ika wai Allah ya haramta luwaɗi ne saboda wai lokacin da mutum ya zo yake luwaɗi da uwansa namiji wai idan mani ya fito wai wasu adadin mala'iku ne suke faduwa ake rasa su baki daya kenan maniyin da ake fitarwa menene na mala'iku ne fa idza waqa'atin ni'fatu idan wannan ni'fa na mani ya sauka fi dubril ladhi huwa laysa mahallil lil harfi ko lil harasati idan ya fada a gurin da ba wato shuka ta fada gurin da ba ba gona ba an fahimta wani zaurance ne matu jami'an gaba dai wasu mala'ikun su mutu kenan daga dan adam aka yi mala'ika kenan kun ga shi ma wannan kun ga ƙarya ce ko ba haka bane alqaul ala allah ne bila ilmi wannan ya saba wa ayoyi ya saba wa ainihin wato hadisai abinda Allah ta'ala yace ya haramta luwadi saboda alfasha ce mabayyaniya to ita kuma alfasha mabayyaniya ba yadda za a yi mala'iku su halatto wurinta domin hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa innal mala'ikata ko kuma jibril yake cewa innal mala'ika la la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura lalle mu mala'iku mala'iku na rahama ba mala'ikun azaba ba kamar da malamai suka faɗa la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura ba sa shiga gidan da yake da hoto aka lilike hotunan in ya kobar gidan ko ma na wane ne in ka like ka su kanka in kana ibada ba wanda zai ce maka amin saboda haka ko kuma ka ajiye kare ba sa shiga kenan idan kare ko hoto ya sa mala'iku ba sa zuwa gurin ina kuma babban laifi mummuna wanda yake alfasha shine luwadi wanda mummunan ɗabi'a ce wannan annabi lutu da kansa yake cewa al'ummar ta ayi wannan halin naku ba wanda ya riga ku a cikin halitta ma sabakun biha min ahadin min alamin babu wani cikin halittu da ya gabace ku cikin wannan mummunan laifi to yace wai ba wani abu ne yasa Allah ya haramta luwadi ba saboda ana rasa mala'iku to kaga wannan alƙawli ala Allah ila ilmin ne to kenan in sun janye wannan sun bar wannan manzanin shi ma za mu iya haɗa kai kenan kamar da ƴan uwa malamai suka yi to sannan sai shi kuma a ciyaman kenan mai gidan mai kwata-kwata gaba daya shehun zamani malam inyas ya faɗa cikin littafin sa mai sura da wahar da sa'i shi ma a alabi ko shi wancan ne ciyaman shi kuma alabi haka ne ya faɗa a cikin littafin sa da jawahir rasail juz'i na ɗaya shafi na hamsin da biyu shine yake cewa wai wai wai nikahul al-mabtutati kun san mabtuta ko Allah ke talaqul bacci idan an saki mace faufau take uku wanda ba za ta aure ba za ta aure ba fa in fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra ghayrahu to saboda haka wai wannan an haramta wai auren ita wannan mabtuta wadda mutum ya saki uku to kai ba za ta aure ta ba haramun ne inda fuqaha wai a wajen malamai wannan haramun ne malam ban sani ba wannan baki hai ne cewa wannan magana wai auren matar da aka saka saki uku haramun ne a gurin malamai malaman fiqh an gane shi ne yake cewa wa kufrun inda shekana alhassan tijjani amma kuma kafirci ne aurenta a gurin shehu ahmad tijjani auro matar da aka saka saki uku kafirci ne a gurin shehu ahmad tijjani to a nan gurin shi ma akwai mukhalafat guda uku na farko kun ga ya haramta abin da Allah ya halatta domin Allah ya halatta ai saki guda uku ko ba haka bane ko da Allah baya so amma dai ai halli ne ko dan da ba a saki da wasu sun mutu da an fahimta to an ce lokaci yayi sannan kuma yayi wa yayi wa malamai ƙarya fakihai an yi musu ƙarya kun ga abu na biyu kenan sannan kuma wannan aqida ya kafirta wanda ya auri mace da aka saka saki uku kaga yanzu wa yake kafirta musulmi kenan ko ba haka bane kuma wannan aqida irin ta tawarijanci ce ta kafurta mutane saboda sun yi wani laifi da kake tsammanin kai laifi ne a gurinka to wannan dai yana daga cikin in ka tattare yana daga cikin wato alƙawla Allah bila ilmi to duka wannan littafan su da aqidun su a cikin suke da maganganu wa Allah game da Allah ba tare da ilimi ba kawai mutum da ya sha ya ya sha furarsa ya kai sai ce zai zo da aljihu dubu saba'in zai yi kaza zai yi kaza ai shi ne kaza shi ne kaza wanda kuma wannan kun ga haramun ne Allah ta'ala ya tsare mai kare mana imanin da aƙida mu amma malam in akwai ƙarin bayani sai malam ya mana dangane da abin da ya shafi magana ta faɗi hai din nan akan haramcin wannan aure daga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya fata da alkhairi ko shakka babu sanannen abu ne daman irin waɗannan maganganu na shaci faɗi da shirbuci a cikin tafiya ta tsofanci ko shekaran jiya ina ganin wani yaro yana cewa lokacin da ɗan anti wani shirme sai ya ce masu hankali ku yi haƙuri ku yi haƙuri nan ba wajen ku bane wannan ya samo asali ne daga maganganun malamansu da suke cewa shi muridi a gaban shehunsa zai zama kamar gawa ce a gaban mai wanka sai ka aje hankalinka da tunaninka da komai sai a gaya maka muna jin tatsuniyoyi da yawa daga wajen wani shehi nan kusa da mu yamma da gari shi ma in yi shirin ya rinka yin su wannan daman ba bakon abu ne ba ga shehin da yake an yi mitin da annabi da dukkanin annabawa a madina kuma annabi ya gayyaci shehu tijjani taku uku ya daga daga ina ne zuwa zuwa wajen mitin din wai kuma da shehun ya zo annabi yana tsaye yana ce da shi udunu ya waladi udunu ya waladi udunu ya waladi wai matsonan ya dana matsonan ya dana ubangiji ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun abu na karshe ya yan uwa zan roki alfarmako a cikin minti biyu da abubakar mazan kwarai ya zo ya gaisa da ku don titi iri ya san an dawo aiki titi iri yana kokarin ya yi riba wuta ta yi wuta yanzu ya dawo yana cewa ba dukan hadisai ne yake kalubalanta ba in dai an ji daman yana magana akan hadisi to ai hadisin wanda ya kaza ne wanda ya kaza al'ana ai da kuka yi ba hadisin duka to kaga wannan ya nuna maka wuta ta yi wuta kuma na gaya muku kantawaye ne wai ya ce wai duk abin da zai fi ya tuntuɓi lauyoyinsa kuma yadda za ka gane cewa ɗan ƙauye ne wallahi muna faɗar wannan ba wai don wulakanta ƙauye ba muna nufin ba ƙauye a hankali ba wai ba ƙauye a zaman gari ba
lauyoyin naka ba su gaya maka cewa zagin addinin mutane tsokana ba ne ka ce bukari dan giya muslim dan giya malik makel wane ne wane ne duk wannan su a karatun naka lauyoyin na ƙauye shi ba laifi ba ne to sai ce wai wai dan ya ce bai yarda da gunki buhari da muslim ba wai shine wasu suke cewa a kama shi to a kama shi babansu ya kashe wai idan ya ɗaura mutum sai akuyoyin babar su sun kare haji kan kawai ana maganar mota da jirgi da kaza kana magana akuya to duk lokacin da mutum ya magana sai ka gane ne daga ina yake larabawa suka ce almar'u bi asgarihi dan adam abu biyu ne yake nuna waye shi zuciyar da yake tunani da ita da kuma harshen da yake magana da shi shi yasa zuhair ibn abi sulma yace wa ka'in tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqasuhu fi takallum lisanul fata nisfu wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami yasa da dama zaka ga mutum shirin a shirgejiyar kujera yana shirme da shashanci sai ka ɗauka kamar mutum ne ashe butun butumi ne da ya yi magana za ka gane shashasha ne yanzu a cikin shashancin nan da ya shashanci da ya guda biyu muna hutu zan ɗan tura masa saƙo shashanci na farko ya ce wai ba a rama sallah in ta wuce isu gifari ake amma kuma sai ya zo ya ce wai in sallar juma'a ta wuce ta biyu za ka rama to ba cinya ba kabar baya ma'ana kana nufin a zahar la'asar magriba isha su ba a rama amma juma'a ana rama to ina ka samo hujjar rama juma'a to da wannan hujja ake rama wayancan ballantana ƙarya yake qur'ani ne yake ana rama sallah ubangiji yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك Ubangiji yana magana da sallar tsoro yake da annabi, idan kana tare da su, ka tsayan musu da sallah komin halin yanayin tsoro da ake ciki, to amma sai a kasa mutane biyu, kaso na farko su zo su yi sallah da kai, su kuma wancan kasan na farko su ɗauki masu sallar da kai kuma su rika makamansu su kuma wancan kaso su tafi su jaji to idan ka gama sallah da waɗannan sai wanda su ba kai sallar da su ba kaga lokacin sallar yayi ba su ba har annabi yayi to sai Allah yake fa sallu sai su zo su fita su sallah a sai kenan wanda bai sallah ba a lokacin da ya kamata yayi daga baya zai yi zai rama idan ka ce wannan a halin tsoro ne to ainihin babu aula wanda yake zaman lafiya ya rama sallah in dai na tsoro ma ba a ɗauke masa ba to na zaman lafiya shi ya kamata ya yi sallah shirme na biyu wanda wannan ba shi kaɗai yake yin sa ba ka'idar su ce gaba ɗaya ba su yadda da cewa wuta masu shigar ta iri biyu bane akwai wanda za su shiga su dawwama akwai wanda an sun shiga yan kalibi na tsiyani shi yasa za ka ga qur'ani da kansa ba a ko ina ne in yace za a shiga wuta yake kara da kalibi na ba akwai wanda baya cewa kalibi na to wanda baya cewa kalibi na malamai suka ce ka'ida biyu za a lura da ita ko wanda yake kalibi na din ma za a lura da wannan ka'ida guda biyu ka'ida ta farko me laifin da ya ja shiga wuta akwai laifin da kufurin ne duna kufur kafirci ne ba babba ba to wannan in an shiga wuta dan shi za a fita akwai laifin da ko Allah bai ce khalidi na fiha bane amma babban laifi ne to wannan laifin daman an riga an san shi da wasu nasoshi cewa masu shi ba sa shiga aljanna to a ka'ida duk wanda baya aljanna yana ina litunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun da haka mutumin da ya mutu kafiri da mutumin da ya mutu yana shirka ko Allah ya ce in ya shiga wuta khalidina ko bai faɗa ba dan wuta ne kuma khalidina ne domin inna Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا أنا اللي في خالدين بقى ومأواه النار كوي يتي to amma saboda shirka ce kuma ya ce ya haramta aljanna to in baka aljanna a lahira ba a ɗayan biyu kana ina kana wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da masu shiga wuta a wani wajen sai ce inna jahannama kanat mirfada lissafina ma'aba labisina fiha aqaba in muka tsaya iyayen kadai malaman tafsiri suka ce wannan yana nuna akwai wanda za su fita daga wuta domin Allah ya ce inna jahannama lalle ita wutar jahannama kanin mai tsada ta kasance madakata a ɗaya daga cikin tafsirai ba tafsiri muke ba akwai wata fassarar bayan wannan madakatar ne ɗagi na ga masu ɗagawa ma'aban makoma gare su a matsayin makoma gare su sai Allah ya ce labisi na za su zauna a cikinta a haƙaban wasu lokuta kalmar a haƙab jam'i ne na hiƙaba hiƙaba qit'atun min zaman wani yanki ne na lokaci abdullahi dan abba yake shekara saba'in a wata ruwaya a ce shekara arba'in ma'ana dai na wani ɗan lokaci a shi kenan kaga ba kalibi na fiha ba to wannan dai ba a bagiran tafsiri muke ba abu na ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe ɗayan tambihi ne magana malam abdulmalik sai ta tuna mu shine magana akan cewa babu azabar kabari shi ma wannan ba wai titirin ne kawai da yadda ba akwai aqidar da duk yan kala kasu yan tafi ne sun hada akan ta daga ciki akwai wasu abubuwa guda goma za mu zo mu dauke su insha Allah in sini mu bi su sukan ɗauki wasu shubuhun nayin alkur'ani suna batar da mutane da su to daga ciki su ba su yadda da cewa akwai azabar kabari ba cikin abin da titirin yake yawaita magana akai akwai magana azabar kabari ai ba wata azaba a kabari sai ce ai mutuwa iri biyu ce kai fa takuruna billahi wa kuntum amwatan fa ayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wa qalu rabbana amatna nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn to in ka ce akwai azaba a kabari to rayuwa ta zama ba biyu ba sannan in ka ce na kabari in an tashe shi an masa azabar ta ce kashe shi za a to ai mutuwar ta zama ne ba biyu ba ta zama ce nan sama da biyu ba haka bane ba nan Allah yana magana ne akan jigon gidaje guda biyu gidan duniya da gidan ne lahira falillahi al-akhiratu wal ula bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun to idan Allah yana magana akan jigon gidajen rayuwa manyan su guda biyu ne amma in ba haka ba cikin uwa ma ai wajen rayuwa ne a a cikin uwarsa ai rayuwa yake amma Allah baya magana wannan to haka a cikin kabari nan ma wata rayuwa ce daban ba ta cikin ta duniya ba ta cikin ta ne ta lahira domin shi kabari ba duniya bane ba lahira bane barzak ake ce da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu sai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su ma'ana ya mutu kenan to yana a macen kana rabbi rji'un zai ce Allah dawo da ni duniya dan in aiki na gari in gyara kurakurai na sai Allah ce kalla ba za mu maido da kai ba innaha kalimatun huwa qailuha wannan magana ce da duk mamaci wanda bai da imani sai yayi ta amma wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun gaba da su akwai barzan to malamai suka ce wannan ya nuna bayan mutuwa za a yi domin an ce komo da ni inda bai mutu ba yana da duniya yana duniya ya ce a dawo da shi kaga ya riga ya tafi ne to sannan kuma Allah ya nuna ba a je lahira ba yace wa min wara'ihim barzakhun gaba da shi domin kalmar wara a nan bi ma'ana amam أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ذاك الوراء ينزوى بمعنى أمام ذاك ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون akwai ayoyi da yawa duk da suna ta kokarin sa shi baha da shiririta da shirme magana ce babu madogara ba makama yanzu in ka ce da shi to duk wannan abin da ka faɗa waye gaya ma wahayi Allah ya maka yace ka gaya mana to ka gama ilimin nasa fa babu gaba shi ilimi ka'idar sa wane ya ji gawa na wane ya ji gawa na har a tike ga Allah haka ka'idar ilimi take amma an kace ilimi kai kadai ne to ƙarya kake in ba wahayi ake ma ba kai ba annabi bane annaba ne kadai Allah yake ba su ilimi kai tsaye wa allamnahu min ladunna ilma amma kai ƙarya kake dole ne al ilmu bit ta'allum wal ilmu bit ta'allum to magana ta karshe da nake so in idafa kafin ba malam ya dan yi mana magana ya isar da sako shi ma shine akwai tattaunawa da muke da dan kala kato a tashar Isha FM wanda Allah madaukakin sarki ya tafe min makogwaransa yana cewa yana so ya canja ma'anar ayar wallahi ya atinal fahisha ta yace wai tana magana ne akan madugo sai na ce masa qur'ani tun daga fatiha zuwa nasi babu maganar madugo madugo malamai sun yi kiyasun sa ne da luwadi kamar wiwi ce da koken da banalin da sauran kayan maye duk ana kiyasun su ne akan ne giya giya ita ce ambatan ce zo qur'ani zina ita ce ambatan ce zo qur'ani luwadi shine ambatan ce zo qur'ani to amma tare da haka a yau da wanda ya lalata da dabba da wanda ya lalata da macen da ta nemi mace duk musulunci yana da hukuncin da zai hukunta su ta hanyar kiyasi shine hamlul far'i alal aqli li qarinatin jami'atin bainahuma idan aka samu laifi ya faru ko illa ta auku abu kaza yayi kama da kaza to sai a hada su a yi musu kudin goro irin abin da masu hikimar zance suke cewa baki baki a sashi a cikin bakake farfara a sashi a cikin faraye to amma na samu waya daga kasar Ghana kuma na samu waya daga wani daga cikin yan uwa a nan gida Najeriya yake malam maganar da kai saboda ɗabi'ar maɗugo tana nan tana yaɗuwa a cikin mata kamar wutar daji to waɗanda suke so su ɓatar da mutane sai suka riki wannan maganar taka ta cewa ai maɗugo babu shi a ƙur'ani da suke ƙoƙarin su ruɗu wasu da shi to amma ko da lafiyayyen hankali ko ba aya ba hadisi ai ba wanda zai ce maka maɗugo abu ne mai kyau to amma idan ana magana ta ilimi ko me tsaye shi ake yi abin da ya sa na kawo wannan magana dan in kalubalanci su yan kalakatu yanzu su da suka ce qur'ani zalla su a addinin su babu limatu ko ba laifi bane saboda ne babu ayata a qur'ani su a addinin su in zami musu ilzami shan wiwi ba laifi bane saboda babu magana wiwi a ne a qur'ani jiya kawai to kaga wannan yake nuna maka ashe qur'ani kadai ba a shi bane Allah ya gama magana kurun ubangiji ya yi magana a ƙur'ani sauran ya ce da annabi cika ƙarasa kuma ba wai manzon Allah ta ba kowane annabi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu aiko wani annabi ba face da harshen mutanensa dan ya ƙarasa musu bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya sa mu dace malamin da Abubakar mazan ƙwarai za mu baka dama ka isar da sako na barka da sallah musamman ga abin da aka sanka kayi fice a kansa
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu cikin minti daya insha Allah abinda nake so na isar na sako shine a duk lokacin da mutum ya tsayu akan gaskiya to taron dangi na makarnata ba za su cutar da shi ba saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ya ayyuhan nabiyina amanu zkuru ni'matullahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بجدتي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أما dai ƙarshen sai Allah ya tawaffa Allahu al-mu'minina kitaba don haka taron dangi da aka yi wa annabi da sahabbai bai yi tasiri ba na ta wannan ne don kar ku ji za su je su yi taron dangi da 'yan ɗariku ko su yi taron dangi da kiristoci don su yaƙi addinin musulunci da ya shiya wannan ba zai tasirin komai ba alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum al-iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi da wannan muka kawo ƙarshen wannan lacca ta goron sallah wanda duk da ta yi tsawo amma alhamdulillah ta ba da fa'ida kuma da yake daman so muka yi mu cure ta ta zamo guda ɗaya don a koma bakin daga godiya ta tabbata ga Allah kamar yadda imamul barbahari yake cewa duk lokacin da mutum zai gode wa Allah bisa ga ni'imar musulunci to ya ƙara kuma da ni'imar sunna sunnar annabi yar gata ce tana da sojojin sama tana da sojojin ƙasa tana da sojojin ruwa tana da sojojin kwana-kwana 'yan atilare kar ku manta lokacin da ɗan tamore yake tamorancinsa ba waɗannan fuskocin kuke gani ba a wajen wannan aikin ko ba haka ba yanzu kuma lokacin da ta tsine yake ta tsinancinsa sai Allah ya canja da waɗansu fuskocin kuma wallahi suna nan da yawa Allah ji kan malam Jafar da rahama ya gaya wa ɗan bid'a ya gaya wa dukkan wasu masu son zuciya yace in dai sunna ce kan kuka gani gangar jikin tana baya da haka muna yi wa dukkanin wani mabarnaci wani ɗan son zuciya wani wanda yake ganin zai yi tarayya da haɗaka da taron dangi dan ya yaki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya makara wallahi ya makara wallahi ya makara kuma sunna kamar yadda na faɗa ba ta neman alfarma kowa Allah ya isa wa annabinsa kuma shi zai kare shi alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka bil ladina min duni alaysa Allahu bi'azizin intiqam da ta Allah ya yi alkawari zai taimaki annabinsa kuma zai taimaki addininsa muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ka yi amfani da mu wajen hidimar addininka ya yan uwa mu nemi ilimin addini mu nemi ilimin addini maganin fitintunin ƙarshen zamani shine ilimin addini amma matukar sai irin wannan santsin da guguwar ta taso sannan kake dawowa hayyacinka cikin sha'anin addini to ruwa zai tafi da kai kuma mu sani in dai annabi kullum zai rinka wa kansa addu'a Allah ka shiryar da ni ka tabbatar da ni akan shirya to mu muka fi cancantar ne wa kanmu wannan manzo Allah subhanahu alaihi wasallam bayan a cikin suratul Fatiha kullum yana karanta ihdinas siratal mustaqim haka ya tabbata da Aisha a hadisin Bukhari tace duk sallar ta dare kullum ya tashi addu'ar da yake ta buɗe sallah Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ana ne wa kansa addu'ar Allah ya tabbatar da shi akan shirya tare da cewa shi ne shugaban shiryayyu matarsa ummu salama a hadisin imamu ahmad da ibn maja ta ce sau da dama na kan ji shi a sujjada a sallar dare yana allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ta ce sai da na tambaye shi nace me yasa kake yawan wannan zikirin sai ce ya ummu salama zukatan bayi gaba daya a tsakankanin yan yatsu guda biyu suke na Allah yana juya su yadda ya ga dama shi yasa yake rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab shi yasa masu hikima suka ce la ta'jaban an halikin kaifa hawa bal fa'jaban an salikin kaifa naja idan mutum kaga tantsi na halaka ya tafi da shi kar ya baka mamaki ba shi ne abin mamaki ba yo daman leda a kan titi zai wa ruwa wahala ne tafi da ita ba zai ba amma bal fa ajaban an salikin kaifa naja wanda ya tsayi akan daidai shine abin mamaki ya aka yi jirrin tsi farautar ɗan shi'a ya tsallake ta tarkon ɗan wahadatul wujud ya tsallake tarkon ɗan ne ya tsallake har ya tsaya akan sunna wannan shine abin mamaki da haka Allah muna roƙonka da sunayenka kyawa da tsofinka maɗaukaka Allah ka tsiratar da mu Allah ka kare mu daga sharrin ƴan son zuciya Allah ka kare mu daga munanan ayyukan mu da sharrin kawukan mu Allah madaukakin sarki dirrin ka bar mu cikin bayinka na gargadi Allah yana addu'a اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون Allah ka azurta ni da ayyuka na gari Allah ka azurta ni da nisantar miyagun ayyuka Allah ka azurta ni da san miskinai Allah in kana nufin wata fitina da bayinka ka ɗauke ni daga cikinsu kar ka banna a cikinsu to in annabi yana wannan muni min ba da aula mu zance waɗannan addu'o'i musamman a irin wannan rinki Allah madaukakin sarki ka taimaki sunnar manzanka ka taimaki masu taimakon addininka Allah waɗanda suka bi son zuciya masu rabon shirya daga cikin su Allah ka shirya da su waɗanda ba su da rabon shirya Allah ka ci musannin su daga cikin bayi Allah ka kame sharrin su da cutar wasu daga al'umman musulmi Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki addinin ka ka taimaki annabin ka ka taimaki sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga wannan ni nake ba da sanarwar dukkanin karatuttukan da nake yi daga yau na koma da haka insha Allah gobe muna da karatun al-lu'lu wal marjan anan da kuma dukkan sauran karatuttuka da za su biyo baya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum